أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الأمين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الجر المهجلين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ah, alhamdulillahi rabbil alamin dan uwa mun gode ma Allah subhanahu wata'ala ah, a yau muna lahadi kenan 23 ga watan hudu miladiyan annabi isa alaihi salam 2023 wanda shine daidai da watan musulunci a shawwal uku ga watan shawwal ko biyu ga watan shawwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alif da ɗari hudu da arba'in da hudu. Insha Allahu da ikon Allah yau shine zama na farko cikin wato gangami da kunzimin masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka shirya a wannan jiha ta Bauchi domin ba da kariya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga mahara da magauta waɗanda suke kawo suka da ɓatanci cikin zatinsa da janabinsa mai tsarki. Alhamdulillah wannan zama kamar yadda ‘yan uwa aka alkawarta ya haɗa da manya-manyan malamai baraden manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama a gefe na ga Sheikh Muhammadu Hadi kakakin faiba da kuma Sheikh Abul Fatihi Sani a Tijani da kuma Sheikh Muhammad Nasir Ibn Maulana Sheikh Adamu Musa Tafawa Balewa da Sheikh Muhammadu Burhan da kuma Sheikh Ahmad Isa Jaja. Wannan taro kai tsaye zai kawo lakcoci waɗanda za su ɗauki hankalin mutane su kai su zuwa ga kiyaye kima da martaban janabi mafi tsarki shine Annabi Muhammad. Wanda Allah bai yarda ba kuma ba zai yarda ba wani abu ya ƙwarzabi martabansa ko darajansa ko maziyarsa ko makanansa kamar yadda muka gani daga gurin Allah, Allah da kansa ya karantar da haka a cikin Alƙur'ani, Allah da kansa ya kawo sifofin manzan Allah cikin sifofinsa kadimai wanda ba su da farko. Ayoyin Alƙur'ani ba su da wato ba, ba halittansu aka yi ba, kadimai ne sifofin Allah ne, ayatu hakkin minar rahmani, muhdathatun qadimatun sifatul mawsufi bil kidami. Ayoyin Alƙur'ani su ne waɗanda suke bayyana sifofin Allah ƙadimai wanda ba su da farko waɗannan sifofin. Wannan shi ne mazhaban ahlus sunnat wal jama'a alƙur'ani ba halitta ba ne alƙur'ani sifa ne na Allah. To a cikin alƙur'ani waɗanda su ne sifofin Allah nan, a nan ne muka ga yanda Allah Ubangiji ya girmama annabi, ya kiyaye martaban annabi, ya kiyaye maziyyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Har ma idan ka ga yadda Allah yake girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai ka ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sharikin Allah ne amma kuma ba shariki bane bawa ne na Allah iya soyayya ne da Allah yake yi ma wannan bawa annabi zai yi aiki Allah sai ya ce shi yayi aikin wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama za a yi ma annabi mubaya'a Allah sai ya ce ba ma annabi aka yi ba mu shi aka yi innal ladina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah yadullahi fauka aidihim da a zo gurin manzon Allah Allah ubangiji ya ce gurin sa aka zo wa man yuhajir wa man yakhruj min baytihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu ala Allah wanda ya fito yayi hijira daga Makka ya je Madina to kaman ya je gurin Allah ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan annabi sallallahu alaihi wasallam shine muka zauna domin mu kare kimansa da darajarsa daga wannan ashirarin mutum da ayyukansa munana na ɓatanci da cin zarafi da yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ku al'umman musulmi wannan kadiya ce wanda ya taɓa kowane musulmi ba kadiya ba ce da yake da alaƙa da wata ƙungiya ko wata ƙa'ifa ko wata ɓangare kadiya ce da yake da alaƙa da zuciyan kowane musulmi da ya shaida da la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu Alaihi wasallam. To sai ana son wannan musulmin ya bar jin cewa za a haɗa Allah da annabi, yana jin cewa annabi wani abu ne daban, biyayya ma annabi wani abu ne daban son annabi wani abu ne daban girmama annabi wani abu ne daban kamar yadda biyayya ma Allah sifofin Allah da sauransu su ma wasu abu ne daban wanda wannan kuma shine zalunci mafi muni wanda alhamdulillah rabbil alamin da mu ji abinda malamai za su faɗa mana irin yadda Allah buwayayye maɗaukacin sarki tallin tal tilo cikin zatinsa tilo cikin sifofinsa tilo cikin ayyukansa wanda laisa ka mislihi shay'un wa huwa samiul basir amma yake ɗibo sifofinsa na tsarki da zati yana bayarwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai mu ji yana kiran annabi sallallahu alaihi wasallama shine rahmatan lil alamin sai mu ji yana kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine bil mu'minina raufur rahim sai mu ji yana kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sifofi wanda idan ka shiga alqur'ani zaka ga Allah shi ke dauke da wannan sifofin ar-raufu ar-rahimu amma sai kaga a gefe guda kuma ya sifanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wannan sifofin takriman wa tajlilan girmamawa da kambamawa ba don annabi sallallahu Alaihi wasallama ya zama kishiya ga Allah ba, a domin girmamawa da kambamawa ga shugaban halitta fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama. Amma kafin mu je zuwa ga manya-manyan shehunai wanda su da su ƙawata wannan maudu'i da wato karatu masu ƙawatarwa, kowane musulmi zuciyansa ya tukunzuma, zuciyansa yana cike da baƙin ciki. zuciyarsa yana cike da ruri sakamakon abin da aka faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na ƙasƙantarwa da nuna manzon Allah bai kai ba da nuna manzon Allah ba yi da alfarma da nuna manzon Allah ba yi da wata ƙima wajen agwama shi da mahalicinsa Allah subhanahu wa ta'ala wanda Abdullahi ibn Abbas ya faɗi cikin tafsirinsa ya ce da Allah Ubangiji ya ce wa manzon Allah, wa rafa'na laka zikiraka, ma'anansa shi ne ma zikirtu illa zikirta ma'i, babu a yanda za a ce la ilaha illallah sai an ce Muhammadun Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam. Babu a yanda za a yi ce la a kira sunan manzon Allah, sai kuma an ji wannan suna ba zai ji zabin ba sai an haɗa shi da sunan Allah subhanahu wa ta'ala wanda shine buwayayye madaukakin. ya ku al'umma, wannan ƙabiya gaba ɗaya da wasu suka yi ƙoƙarin su canja ƙadiyan daga matsalan ɓatanci ga annabi zuwa matsalan bambancin fahimta ko aƙida tsakaninmu da wasu, wallahi, wallahi wannan cin amana ne da yaudara da zamba cikin aminci, wanda su da kansu sun san cewa ba matsala ba ce ta saɓanin fahimta. ba matsala ba ce ta saɓanin aƙida, ba wata matsala ba ce wanda wani musulmi daga cikin musulman duniya ya taɓa karambani ko tuɓudda baka ya faɗa wa manzan Allah a babun zai kara aƙida ko a babun zai kara musulunci ko a babun zai kara hakkin Ubangiji. Kafin mu je ga ko'ina, idan muka duba a cikin Alƙur'ani mai girma, za mu ga a cikin Alƙur'ani mai girman ne Allah maɗaukakin sarki ya haɗa annabi sallallahu Alaihi wasallama da zatinsa, ba kuma annabi a matsayinsa na kishiyan Allah ba, annabi ba kishiyan Allah ba, annabi bawan Allah. Subhanan lazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده وإنه لما قام عبد الله wannan dukkan annabi Muhammadu bawan Allah ne amma idan muka je muka duba a cikin Qur'ani mu duba mu ga yanda Allah Ubangiji yake girmama manzon Allah, yanda Allah yake rantsuwa da rayuwan annabi. Allah ya faɗi a cikin suratun nisa'i, Allah Ubangiji yana cewa, yana cewa falawa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima Allah yace falawa rabbika na rantsi da Ubangijinka, ba za su zama muminai ba, sai sun kawo maka hukuncin abin da ke faruwa tsakaninsu domin ka yi musu alƙalanci, sannan a zuciyansu ba za su ji ɗar ko su ji gizau cikin abin da ka zo da shi na hukunci ba, za su sallama maka sallama ma. A wani wajen, Allah Ubangiji yana maganin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam sai ya ce la'amruka in lafi sakaratihim ya'mahun na rantse da rayuwanka ya Rasulullah innahum lallai waɗannan mutai waɗannan kafirai lafi sakaratihim ya'mahun suna cikin magaji ne na timuwa da maye na kafin su suna farautai malamai suka ce babu wani wanda Allah ya yi rantsuwa da cikin halittu gaba ɗaya a Al-Qur'ani mutane idan ba mu ba kai wasu malamai ma suka ce ba mutane ba hatta hantun Allah da Allah ya yi rantsuwa da su kaman wannufi kaman wasanfi kaman walfajin dukkan ainihin jawabin kawai ne shi ne a birge manzon Allah a faranta ma manzon Allah a rabatun manzon Allah masana suka ce da Allah ya ce wannufi na hawa menene jawabin ma wanda tsarin duk gama gawa
na rike da tauraro idan ya taro malamin tafsiri da yawa da suke da fara gudanar da suna fara yake annabi a nan ana nufin manzan Allah sallallahu alaihi wasu kuma suka ce annabi ana nufin zuciyar annabi zahawa idan ya koma ga Allah sai sa wani a masa jin da rage a nan Allah yana nufin annabi ya yi kuma a cikin ba shi da rabu da alaƙa sai sa Allah ya kuma nufin ya zaɓa ma'ana mu ba mana da ya sani wa ba shi da bila da haka Allah ya yi ce wannan ne zaɓa wasu kuma suka ce ishara ne zuwa bibiyar sababbin manzon Allah bayan manzon Allah suka ce ma'ana annabi shi ne sauraron nan Allah yana cikin sabon azumi idan ya dawo ma'ana Allah shi ne yake karfafa wannan hadisi da hadisi ba wai magana ba wai wani hadisi na Allah kan mutum da ayi mutane da mutane ba wai na kan bayani ne kuma da kuka kama cikin ka gani idan aka ɗauki wannan za ka ga jawabin asali ɗin menene dan tsari da zama ma zan na tsari ko ba ma kawa والله تالله أروكم بفترة وما ينطق عن الهوى بيني مجنى كما باعي مجنى أكن كل إنسان نقول إن حالتي وما ينطق عن الهوى ما لم يكن تكفير من ذا أتى ما ينطق من ذا أتى كل دليل أن يموت وانا أعرف يسوع كان هذا وانا ما أعرف وانا ما أعرف وانا ما أعرف وانا ما أعرف tsakanin abin da wani wanda a wannan sauki ne cewa annabi ma'azumi ne a iya abin da ake masa wahayi amma abin da ba wahayi aka masa ba na mu'amalan yau da gobe mu'amalan ta da matarsa mu'amalan ta da abokansa mu'amalan kasuwanci da mu'amalan yaki a wannan annabi ba ma'azumi ne ne ake zai ke yi kuskure ya a gyara wanda na ji daga cikin zage-zagen da ilimin dukkan sun shige a janabi ya ce duk wanda ya ce manzan Allah baya fito ya karya ina kama insha Allah magana da su gobe dalila da magana ne wanda wato shi magana da an zaba ruwa ne idan mutum ya faɗe ta to bai san abin da za ta tsaya ba ya ce duk wanda ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam baya fito to wannan ya yi karya manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yana iya yi wanda da Allah ya ce wa ma ya baya kudu duk kalman da zai fito a bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba zai taba zama ba a cikin da kan karanta daga cikin sabon manzon Allah ba kun da nuna mana ba zai fara cewa ne wannan wata da wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da duk abin da yake daga manzon Allah sai ya duk abin da yake daga manzon Allah sai ya sunan sa Abdullahi ibn Amr duk abin da yake daga manzon Allah sai sahabbai suka ce kamar rubutawa wasu daga sahabbai kamar rubutawa yakan yi magana wani lokaci a cikin shi yakan yi wani magana wani lokaci ba yana cikin wato safari ne na nubuwa ba sai ya zo wajen manzon Allah sai ya rasu da Allah ina rubuta abin da nake daga cikin kowane ne sai aka ce da kuma rubutawa da ila da kuma lokacin da kake ma da manzon Allah sai ya ce uktu ka rubuta uktu ka rubuta annabi ne ya rasu والذي نفسي بيده لا يخرج منه الا الحق لا نقيد ولا اليك ان تولى الحق باب عند يسوع ولا انا ما لم يستطيع اسمع سيد من الله صلى الله عليه وسلم كنت بكبر من الله زي فرح da duk abin da manzon Allah ya hakaito da duk wani ra'ayi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai bayar ko ya fara ko ya ishara ya kuma ba musulmi wannan al'amari al'amari ne da ya fita al'amari ne da ya kai yanda ya fi al'amari ne da babu musulmi da zai yarda ana maimaita wannan fatanci daga nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana zaune yana rayuwa yana cikin abinci yana wundobinsa ba tare da ya ga wata wato alfarman annabi da masa wani masu mata ba saboda haka ne muke kira zuwa ga gwamnatin jira muke kira zuwa ga gwamnatin jira ba ma kira gwamnatin jira ba muke kira zuwa ga gwamnatin kasa ga baki daya da cewa ta gaggauta ɗaukar mataki a kan wannan al'amari domin ba da kariya daga nan da zai na Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sannan kuma har yanzu bayan a wannan biyu Allah Ubangiji ya ce ma ba da tsarin kuma ma ba da jawabu da kan yin zai zama zuwa hilala ne a kan martabar annabi da kiyaye a kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to haka kamar mun kafi wa layal al'ad wa shakku wa wa layl an idalika qatarun lidihi wannan duka wannan rantsuwa an kawo ku ne domin me a ƙarfafi zuciyar manzon Allah a kan kar ya yi rauni kan zuciyarsa ya yi gizo dangane da abin da ke gani daga wurin kafirai dangane da abin da ke kusanta daga wurin makiya mutum makiya makiya makiya da Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ko kuwa ko ha wannan shi da sun ma an saukar da ilimin dan arawa su da domin an saukar da wani wani bayan kwana arba'in da yake wa wahayi da wani ba kwana a wani wahayi da ruwa makiya da su suna kada da suna nan suna cewa wa na muhammad al-bawo ko fa abinda wato wasu daga cikin su ke cewa ma a ratai ta na ka illa kakkara suna faɗi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina malam na ji a ɗauko wasu kujerun na malam ka je a ɗauko wasu kujerun na شفنا تفضل ما أراك الآن إلا ما ترى saboda wannan sai suna zagi annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah sai damuwa dama kuma kullum Allah yana haka da zaman fa la tabara kullu shaka ala qalbi in lam yu'min bi hadha alladhi atara da ka ji damuwa kana ta da kake ya rasulullah saboda wani imani da annabi sallallahu alaihi wasallam me zai faru sai Allah ya kusa da tsoron Muhammad domin ta zo ta rarrashe annabi a kan yankewa wani ta rarrashe annabi a kan izini da mutanci irin na kafirai shi a wani da yake cewa kawai sa'ilina wa kamta annabiyyar mai kawai كل أمر ناب نبينا فشد به محمود شركاء لو نصر مدار غول من النار لما قيل للمدار للمدار السلاح yake Allah ya fi sama a nake da kuma kuɗi dan Allah ce ina ku ina ku dan Allah ce ku sai fi ka kuma ba sai da to ne ba sai bi ne kan sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi da yi ba sai Allah ya tsara wannan tuwa wannan tuwa ta ba da tuwa kaciyar sai kuma rawa karshen da aka koma an bata ma annabi na ko in ni'imar da aka ba wanda rantsuwa ne da rantsuwa tsakiyar tafiya ne karfin kuma kuma karfafawa ne karfafa biyu mu zuwa ga Allah ba ba ba wannan duka wannan alami da suke ba ga ya fi wannan an da ya fi malamin kasu da yawa ake ana cikin ya kai ma'anar ya fi sai aka yi irin ɗabi'ar larabawa na shafe wani harafi daga cikin kalma amma kuma suna nufin wannan kalmar kamar da suke ya fashi sai su ce ya fashi saboda haka ta ya fi ya kai su ba malamin suke da Allah zai tabbatar da ya fi ana nufin annabi ne can da Allah ya yi sallama wa annabawa daban-daban daban da sai ya ce annabi kuma salamun ala ali ya fi an yi ya tabbata da iyalan ya fi ya fi ya fi da annabi Muhammad ya fi zama idan za a zo ana fara da annabi Allah ya yi da fara da shi Allah ya fito fara idan za a zambaci annabi Allah ya mayar da wannan zombar da shi fiye da haka sabida zagin Allah ilhadi ne kuma aka iya kasa mutum ta hanyar ilhadi amma a dukkanin maganganun malaman duniya babu wani laifi sama da zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko shirka da yake cikin shirka da shi ne a kuma masa ko to akwai waɗanda suna shirka kuma suna ci gaba da shirka ko a cikin samu ya kawo masu amma zagin annabi abun lahabi ba zagin annabi ya yi ba yana faɗa karaba tsakaninsa da manzon Allah abun lahabi wa ne game da kuma sai na wasu ruwa amma ka duba yadda alƙur'ani ta sauka da ayoyi masu ilimi masu tafasata Allah yana cikin gaban ya dina hannu wa fatwa yadda ka san wato an fusa ta shugaba yana haɗa da kalmomi wanda suke bayyana daga labar fiti a kan launi ne ba bace da dina hannu wa fatwa ma wani hannu ma ruwa ma kasaba ka yadda naran za ta zaba duk wani abu ne na nagarta a baya da duk inda ya karatu ba za ka zaba saboda ne abin da ya sa nufi kocinka girmansa bai kai girman sa ba ga Allah ba akwai wani da Allah ubangiji ya ba da shirka da rabu ya ba natijar da take haifarwa ga mutum kada mu ya ba annabi Allah sai ya ce an ta gaba amana wa antum la taqulun ayyukum guda kuma ba tare da sun sani ba innal ladina yunaduna min qura'atil qur'an أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم ويا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أقواتكم كرفوا الأدبية فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم ولا تتهموا بالقول كرفنا مسنيا مجانا كنا بين مجانا تكانوا إلى النبي كجهل بعضكم لبعض كما ينبغي بين النبي أنت تضع أمامكم كيف يكون مسلمون وأنتم لا تشكرون نقل ألا يتي أنت بضع أعمالكم والإذن جربا نيتك ألا مفي موني لإنتقام دومون مفي موني إنتقام لدي ألا زي وكأكل لكي شيء ألا يزار إيمانك تكون أنا أمان كان أعيش كتوبة كان بين ذلك كي تأيش كان بين سنة كارا الله شو ألا يزار إيمانك تحترم فيها wannan shi ne ba sakamakon ɗaga murya a gaban tsayi na wasu ya kuma ruwa ya kuma ruwa Allah ya ce kar ku bayyana magana tsakanin ku to idan abu abin lokacin da ya yi mumin maganar nan a ganin magan Allah magana yake yi a kan wasu daga cikin mutanen da abun su kai abun da kai duk lokacin da zai kira su ya kan kira su ne da mutuntawa ya kira su ne ko da ya ce mushi wani ya fi da ne da kawo bai da daɗi ya kira su ne kuma burgadi ya faɗi wannan magana ya kira su ne shaurani ya faɗa ya ce sai wani mutu biya da ya gama faɗa sai ya kuma ce ko wani sai ya faɗa akwai kuma wani kuskuren da ake yi a wajen nana ta magana da ya magana da ya fara yi masa ya ce ya ka cewa yi kowa na ba na neman taimaka abin da ya fara ya san annabi da an ake wala ta da abu da mutum kawai da jihar ba a mutum ba an ta ba a amalin da mutum lafiya kar ku bayyana ma manzan Allah ku yi aman magana ku yi wutar magana a kan manzon Allah da bayyana da kuke bayyana da kai matan manzon Allah ba ko ya magana suka yi tsakanin suna yaɗawa tsakanin su irin da kishi na mata Allah ubangiji ya ko yayi maganganu a tsawon ubangiji sallallahu alaihi wasallam an yi bajira wa Allah da kai da mutum da kuma da tsari da Allah ya ce Allah yana tafka idan annabi ya tafi ku je abin duniya ku nemi ku je ku nema amma Allah zai canja ma annabi mata masu kaza masu kaza masu kaza sanke ma ana sai sun mutu misali da raka Allah masala lillazina kafaru lillazina amanu ra'ata min wa ra'ata min hada ta abdai min ibadina qala in fakana tawba فلن يغني عنهما من الله شيئا وكيلا دخل النار مع الجرائم الا تجدون في سبيل الله ما كان هذه الوجه اجل الوجه هناك لكن هذا الباب اما ذكر شيء غير او تعالى به وما كان النبي تعالى يذكر ashe ba za a san da duk magana a nan magana Allah ba alfada cewa yayi dinin kaula dinin kaula shi a wannan yau koyi wannan da Muhammadu da yi ka auna maganar da gani dole kawai mun fahimta da wani a kowane magana akwai maganar da ya akwai maganar da ba ta idan Allah ya ce wa manzon Allah ya ce wa sahabban manzon Allah wanda sun ce khairul qalbi khairun nas بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم النبوة ألا يسير لا تكونوا راكنا وكونوا انظرنا هذا مسائل يسير ومنظرنا لا راكنا ألا يسير لا تقدموا بين يدي الله وخلق يسير جل ومنظرنا ألا يسير ألا يسير لا تقوى خلق قدم لي ومنظرنا لي ومنظرنا ألا يسير وخلق باطلا كيفين يتسلم يا الله ومنظرنا لا يسير da a samu wanda zai yi gaɗanin wa manzan Allah ya ce ko annabi wallahi wannan magana ta yi ma wallahi wannan magana ta kai ta da kike wallahi wannan magana ya kai al'adu da yi da kawai wallahi wannan magana ya kai a cikin yawan kawai ba dan nan ba dan nan ba dan nan jama'a mu dawo da hankali mu ta tsawon magana kaddara ni ban da niyya annan ba ni da wani alfarma da zaka ni ban da niyya ba ne ba dai ma ka yi ba dai ma ka yi ba amma kaddara kaga annan ka kana masa wannan magana ka nuna masa yadda kai ka daidai ba ka da abin da zan nema ko kai da zan nema a wurin ka wallahi ko mu gwamnati haka ka da ka dan iska mara mutunci ko mutum shi ya kada manzala ne ce isma wa aqimu wa ta'awra ankum amru al-habashiri ko ba ka bace ni ba ba da Allah ku da wa ku ji ku ga koma wani jini ne ka wannan magana ka so ba ka ji ba za ku magana na da kalma a bayan kaya zuwa wannan ba matsala ba ce ta sabanin da muka ko ta kara wata addini wannan matsala ce ta an taba hukunci da ba wannan matsala ce ta an taba annabi musulunci kuma na rantse da Allah da wallahi tallahi billahi addini la ilaha illa huwa yan wahabiyya da suka taru suke goya masa baya a kan wannan wallahi da wani arne ne John ya faɗi wannan maganar ga manzon Allah yake ku annabin naku da kuke maganar san ba mu san ba mu neman taimakon sa wallahi da sun ce an yi maganar ce wallahi da sun so sun yi kuma sun ce wallahi sun taɓa da ce wani ma ba mu yi ba kuma wallahi sun da wani ba mu yi ba da duniyar nan ta rawo cewa annabin ne da yake da mabiya over 2 billion na duniya kaga cikin kafi uku na mutanen duniya duk jama'an sa ne ka ce ba ka neman taimakon ka ko shi ba ya ka neman taimakon ka ba wallahi wallahi da duk hankalin duniya ya ga kuma nan lai kafin duniya na ta yi zuwa ta annabi da kima ba in dai za mu iya ganin idan annabi mu ce ma annabi ko kai wallahi ƙaryan mu ya ta kuma wallahi Allah ba zai bari ba kuma mu ma ba za mu bari ba mun daura washi mun yi rantsuwa mun yi muhalafa mun yi ta'ahudi daga nan har zuwa wallahi tallahi wannan abu ba za mu bar na ta wa sai an farkon ba mu bar Allah daga nan har ranar da za mu koma mu yiwa wallahi tallahi ba za mu bar na ta wannan abu ba da irin musulmi da Allah ya ba mu da irin kiran da za mu yi wa gwamnati da kuma irin nana ta addu'an da za mu yi kuma Allah ubangiji ya yi mana karin mu akan kira alfarma wa ta'ala da Allah to kai tsaye da insha Allah zan zuwa ga Muhammadu Hadi da Rasulullah a Sheikh Abu Bakr yana tare da mu Sheikh Muhammadu Nasir yana tare da mu sannan ga sauran shehunai duka wanda suka zo ma daga nesa domin in kusa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya saka mutuwa da kai za mu tafi kai tsaye zuwa ga kakatun kai ba muna son maudu'i ba sa magana نعم لا لا لا إذا إن شاء الله أقول مكان مكان الجيل نسيوا مكان الجيل كبر الجيل نسيوا هو الذي أنزل الله يا إسرائيل إلا مكان مكان مكان هو فاعل من هذا الكتاب فاعل هو العالم الذي يدري في عمل من المعلومات
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الكافي العظيم والكافي لما شرحنا في الحق الحق وهذه إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه ومن كان عظيم وقالوا لما صلى الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته فيا الحمد لله jawabai masu rana da biyu sun gabata daga shiyar jinai imam jinai na tsara da wani mawalaci da kuma mata da ke da masu da tsara da tijani da ke muhammad nasir na da kuma sha'awa ke muhammad da ke ahmadu kaddara كما علم ان شاء الله سبحانه وتعالى والحمد لله cikin jawabin da tsohon da yake gabatar ma ya taɓa wani abubuwa wanda yake masu ne wannan kamar yadda muka yi alkawari insha Allah ba za mu gajiya ba dangane da tsarin masarar mu da Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma yana da cikin abin da ya dame mu kai ka ce annabin da mu ke duniya da shi shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana da bambanci da annabin da su wahabiya suke duniya da shi saboda abubuwan da suke faruwa abu na farko mu zuwa ga annabawa Allah yana gaya mana ya ayyuka da ni a لا تقربوا أزواجكم قول قول حديث ولا تظهروا له بالقول كلام بعضكم ببعض ببعض أن تبقى بعض بعضا يقولون آية ألا إياكم وتكون الإيمان كذا كتاب مريم sallallahu alaihi wa sallam kada ku bayyana zance kamar yadda kuke magana wa sashi idan wannan aya tana aiki ila yaumil qiyamati don me yasa za a ce wani ba wahabiye ya zo ya faɗa wa manzon Allah ɗanyen magana wanda shi a tunaninsa ya faɗi wannan magana ne akan cewa manzon Allah baya nan kamar yadda yake cikin aƙidarsu ya isar da saƙo ya tafi wannan shine dalilin da yasa suke faɗan wannan magana to saboda haka wannan aya tana aiki a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana aiki a bayan manzon Allah yayi wafati tana aiki har zuwa ranar tashi alkiyama abinda muke so mu gaya wa wahabiya wallahi wallahi wannan magana da Dr. Jaki ya faɗa wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kamar yadda Shehu Jurebi ya faɗa. Bai surantuwa a ce musulmi ya ce ko manzan Allah baya so, ina son kowa ya gane wannan, ya ce baya son taimakonsa. Wannan kalma inda arne ne ya faɗa, wallahi tuni da mun fulle kansa, da kuma su ma suna gaba wajen fulle kansa, amma da yake ɗan uwansu ne. shi yasa suke ta masa haka suke ta masa haka to amma alhamdulillah mun gode ma Allah tun muna da sauran numfashi a yau an wayi gari daga cikinsu sun yarda cewa abin da aka yi nan taɓa martaban annabi Muhammadu ne, kuma taɓa janibin manzan Allah ne sallallahu Alaihi wasallam. Idan har mun yi ittifaƙi da sashi daga cikinsu, saura gurɓatattu wanda ba su da imani ba su ganin iman manzan Allah, su ne suka rage, to ashe kuma min babi aula. su daina cewa wannan abun kuskure ne, a'a ya dawo, ya yi kaza, ya yi kaza, kawai hukunci zai hau kansa. Kuma wannan hukuncin, wallahi muna godiya ma Allah, tunda Allah ya sa shi mai girma gwamna, da kansa ya yi magana, kuma muna goyon bayan zancen da ya yi, kuma kamar yadda muke kiran mutane kowa ya kwantar da hankalinsa, wallahi babu gudu ba ja da baya muna kan wannan. wallahi sai ran da aka ɗauki mu hukunci hukunci kuma mai tsauri saboda dama ya daɗe yana yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan tsageranci saboda haka ba za mu yarda ba kuma muna gaya wa jama'a gaba ɗaya mun zuba ido muna kallo wallahi in ba a ɗauki mataki akan wannan abun ba wallahi ba za mu bari ba saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda na gane a cikin wannan duka wahabiyawa ba su san waye manzon Allah ba domin annabi Muhammadu Allah ya aiko shi da aika duk kayan da Allah subhanahu wa ta'ala ya hore wa ɗan adam ya hore wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yana ɗaukan kayan Allah ya kyauta da shi ba wani musulmi wanda muka ji labarinsa ko muka sani wanda zai ɗauki manzon Allah a matsayin Allah mun san manzon Allah jakadan Allah ne wanda Allah ya hore masa dukkan kayan Allah ya zama kayan manzan Allah annabi yana iya kyauta da kayan Allah a kowane lokaci doka duk abin da aka ce annabi zai yi ba an maida manzan Allah Allah bane yana matsayin bawan Allah kuma zai ɗauki kayan Allah ya kyauta da shi saboda haka bai wuce duk abin da ake faɗan nan na cewa dole ne sai an raba Allah da manzan Allah sai wannan abun ya ɗauke su ya je ya ɓatar da su, ya mai da cewa dole wai sai an ƙasƙanta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sannan a ba wa Allah wato ikonsa na Allah. To wannan sai ya zama ya halakar da wahabiya ga baki ɗayansu wanda ba su gane ba. Doka muna son mu gaya musu, su gane waye annabi Muhammadu. Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya mana ya ayyuhan nabiyu, inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira ودائيا الى الله باذنه وسراجا منيرا manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi ya bashi itlaqin kira zuwa ga Allah a wani waje Allah yake wa innaka latahdi ila siratal mustaqim lalle ya rasulullahi wallahi kana shiryarwa zuwa ga hanyar Allah kuma ka sani ba mu shiryarwa in banda Allah amma Allah yake manzon Allah yana shiryarwa to kenan idan har Allah yana gaya wa manzon Allah irin waɗannan sifofi kai kuma kana zuwa kana cewa annabi bai kai ba to wallahi tallahi in baka mai da hankali ba ka fita a musulunci tuntuni baka sani ba saboda haka babban abin da muke jin tausayi su ne yara mata da wanda suke jahilai ba su san waye manzo Allah ba abin takaici za ka ga mutum haka kawai ya mai da kansa kamar wani fir'auna ko ya mai da kansa kamar wani wani sabon wani annabi wai lokacin ne zai yi hukunci abin da yake daidai shine daidai abin da yake ba daidai ba shine ba daidai ba saboda haka sai kaga suna ɓadda mutane suna ɗaukan irin wayannan abubuwa suna faɗa wa jama'a cewa ai abun kuskure ne yanzu nan ne raddi ma wani kabiru gombe da ya ɗauko wannan maganar abin takeici da ya zo sai ya mai da abin wai kamar wani shirme ne ko wani abu wanda an ce wa manzo Allah ko to in an ce manzo Allah ko dan bidiya har ya isa a ce wa manzo Allah ko dan Allah ka wai a cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gaya masa wannan magana mai mako eh wai mu mani muni a ce wai manzon Allah an ce ko manzon Allah ba za su nemi taimakon sa ba wai wannan magana dun an gaya wa annabi wannan har wani mutum ya ce wai wani magana daga nan za ka gane akwai mummunar biyayyar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a cikin zuciyarsa saboda haka muna gaya wa jama'a dole mu mai da hankali mu yi ƙoƙari mu gane waye annabi Muhammadu. Dole mu yi ƙoƙari mu tabbatar da annabi Muhammadu yana cikin zuciyarmu manzo Allah yana cewa la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in imanin ɗayan ku ba zai cika ba sai na fi soyuwa gare shi sama da yanda yake son babansa da ɗansa da mutanen duniya ga baki ɗaya don haka idan ana ce mana masu addinin soyayyar manzon Allah fa marhaban muna kan addinin soyayyar manzon Allah kuma manzon Allah shine ma asalin abin da ake so mutum ya san shi a cikin addini domin duk addinin da ba manzon Allah wallahi bai zama addini ba don haka abin da ya tara mu a nan shine muna so abu na farko mu gode ma gwamnatin jihar Bauchi da ta amsa kira ta ce dole za ta ɗauki mataki kuma ta ce kowa kan ya ɗauki doka a hannunsa to wannan muna gode masa kuma dama masoya manzon Allah ne suka dangwala masa saboda haka muna son ya yi amfani da kujeransa ba don mu ba ba don wani ba don annabi Muhammadu ya tsaya ya yi aiki tsakaninsa da Allah kuma wata magana mai daɗi da gwamna ya faɗa wanda dole mu jinjina masa ko ba gaskiya ba mutum kan ai aka ce wa man la yashkuru nasa la yashkuru Allah ko wanda bai gode mutane ba ba zai gode wa Allah ba yace ko da zai sariyar da mulkin sa a ce yau ya yi wani abu saboda wani abu ne a kan manzan Allah ya ce wallahi zai iya sariyar da mulkin sa kan wannan to kaga wannan ai ya nuna shi namiji ne ba mace bane to a nan akwai kiran da nake son na yi masa ko na yi mana gaba ɗaya akwai masu barazana suna zuwa suna mai da abun wai ai addini ne saɓani ne wani menene muna kira zuwa ga gwamnati ko da shi gwamna dan Allah kar ya ce zai saurari waɗannan mutane domin azzalumai ne wanda suke kuma munafukai ne ba za su bari ba za su dinka shiga ƙasa ƙasa suna ce kar ayi kaza kar ayi kaza kar ayi kaza kawai ya tsaya akan tsayuwarsa kuma ba abin da zai faru da shi zai gama da mulkinsa insha Allahu la ni lafiya in ya ɗauki mataki kuma wallahi zai samu fiye da yanda yake a yanzu saboda haka wannan yana ɗaya daga ciki abu na biyu muna kira zuwa ga sauran malamai wanda suke na wahabiyawa wanda alhamdulillah mun ga wasu sun gane yanzu sun dawo sun ce lalle abin da aka yi nan an yi su'ul adabi sai dai rashin adalcin da suke yi sai su ce an yi su'ul adabi amma wannan dan kuskure ne ya kamata a yi kaza ya kamata a yi kaza abin da ya kamata a ce duk wanda ya yi wannan a fille kansa ko kuma a je a yi masa hukuncin da ya dace ba wani magana daga kafa saboda haka wannan da jaki dole ne a ɗauki mataki a kansa ni ba zan yi tsawon abin nan ba saboda ga malamai da yawa kuma dare ya riga da yayi muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa wannan abun da shi gwamna ya faɗa ya zama tabbatacce ne kuma yayi kokari yayi aiki da abin da ya kamata Allah subhanahu wata'ala ya taimake shi yayi kokari ya samu yayi wannan abun a cikin nasara albarka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح الكاتب وعلى آله حق قدر ومجار العزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين
الحمد لله رب العالمين mun saurari jawabi daga Sheikh Muhammadu Hadi kakakin Alba Allah ya saka masa da alkhairi kamar yadda kuka sani wannan taro ne domin ba da kariya ga manzon Allah daga batancin da Idris Dutsen tanshi yayi kuma ya ci gaba da nanatawa da kuma kalmomi kausasa da ba su dace a dingina shi ga mai mutunci ba ma wanda ya dingina zuwa ga sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a wannan waje muna tare da hakimin sarki sarkin kasidun bauchi wanda shine ya assasa wannan masallaci Allah ya saka masa da alkhairi da kuma sauran yan uwa ga baki daya a a yanzu kai tsaye insha Allah za mu tafi zuwa ga Sheikh Burhanuddin Hujjatul Islam a Shehul Hadi yana cikin gabatar da muhadara ya iso Maulana barka da zuwa marhaban marhaban bikum yanzu kai tsaye za mu tafi zuwa ga Asadul Faidati Tijaniya Sheikh Abul Fathi Asani At-Tijani Zakin Faida muna so a ba mu muhabara a saisaita zuciyarmu kuma a kunna zuciyar makiya annabi sallallahu alaihi wa sallama dangane da wannan al'amari da muke ciki akarwa kallah bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم bayan haka manya-manyan malamai waɗanda muke tare da su a nan musamman shi limamin wannan masallaci na al'irfan a sheikh junaid jundun min jundin laiku min junudin lai eh jundun ne min junudin lai da sho muhammadu nasir da shewul hadi kakakin faiza wanda yanzu ya gama jawabi masu kyau sannan ga shehu burhan burhanuddini wanda abin da yasa muke tafiya da shehu burhanu saboda ko za mu samu masu cewa qul hatu burhanakum in kuntum sadiqina sai mu ce to gashi na a kusa da mu bari eh habar gashi sai mu ce musu hatu burhanakum to Allah ya saka da alkhairi sannan ga shi mai girma ya rima ga sauran dukkan jama'a masoya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wasu ɗaiɗaiku daga cikin shugabannin ƙungiyoyi, manya-manyan ƙungiyoyi musamman waɗanda suka ƙungiyoyin da suka kawo mana ziyara ta musamman a ziyarar gaisuwan sallah. A wanda mun tattauna da su tattaunawa masu muhimmanci kuma waɗannan ƙungiyoyi Allah ya saka musu da alkhairi. Mun ji jawaban shugabanninsu da jagororinsu. ta yanda abin da ya ƙara mana ƙarfin gwiwa Allah ya saka muku da alkhairi duk da dai wasu sun riga sun koma ba su cikin Bauchi local government yawanci duk sun koma local government ɗinsu babban abin da ya ƙarfafe mu shine mun ji irin nuna goyon baya da suka yi mana da irin cincirundo da suka taho da sunan ranar mu mun ɗauka cewa mun ci albarkacin hawan daushe ne sai zama ashe su ba hawan daushe ne ya kawo su ba babban abin da ya kawo su su zo su yi mana ziyara na musamman su ƙara gwada goyon bayansu da amincewa da yarda da wannan tafiyar da muke kai na cewa lallai lallai sun fahimci ana ba manzo Allah kariya to su ma sun zo a yi wannan gwagwarmayar tare da su kuma sun gaya mana cewa kamar daga wasu daga cikin shugabanni suna nan umarni kawai suke jira na a ce a fito in an ce a fito wallahi daga dukkan 20 local government na Bauchi za su taho dan lokacin da suka taho ma har mun yi mamaki waɗansu daga cikin motocinsu yadda suka sa lafita na cewan wasu maganganu duk da maganganun da suka faɗa gaskiya ne duk wanda ya zagi manzo Allah abin da aka faɗa a kansa gaskiya ne amma da za su tafi za su koma local government ɗinsu muka ba su shawara muka ce to da Allah muna buƙatan a ciccire waɗannan rubutu da aka sassa a gaban mota ya zama na an bar kawai wato posta na sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hoton Maulana Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu hoton Shehu Tsaro Usman Bauchi muka ce da sauran shehunan mu waɗannan ku basu a gaban motocinku a tafi yadda kuka zo a kwambo ɗin nan amma duk wani lafita da aka sa wanda zai nuna kaman fushi ko waɗansu kausasan maganganu muna kira da da Allah da Annabi a cire kuma muna bada sako kaman yadda abin da yasa nake wannan maganar na fara buɗewa da shi saboda ya zama ƙungiyoyin da kuka zo ɗin ku ji cewa lallai saƙonku da kuka faɗa kuke so a isar wa shugabanni da gwamnati kusan lallai saƙonku mun isar ta yadda ya kamata kusan cewa lallai mun isa abu na farko muna yi muku godiya na wannan nuna goyon baya yadda kuka yi cincirundo kuka zo mana gaisuwan sallah da kuma nuna cewa kuna tare da mu duk yadda za mu shiga dan kare martaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuna tare da mu ba gudu ba ja da baya wannan ta'ayidi ne babba cewan a ce da ku kun yadda cewan kuma kun ba da kanku za a kare martaban manzon Allah za a kare addinin Allah inna Allah ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum to alhamdulillah Allah ya saka muku da alkhairi kuma lallai abubuwa da kuka yi da takardu da kuka rubuto wanda duk suka dace mu mika insha Allah tabaraka wa ta'ala za a samu za a mika shi wajen shugabanni domin su duba su ga abin da ya kamata wanda muna godiya wa Allah akan haka bayan haka magana ta biyu wanda yana ɗaya daga cikin abin da nake so zan fara da shi muna cikin farin ciki kwarai da gaske farin cikin da muke ciki shine wato bayan bikin sallah da aka yi sai muka saurari wasu gwalagwalan jawabai masu kwantar da hankali daga bakin mai girma gwamna. Alhamdulillah wannan jawabai sun faranta wa duk masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rai. Kuma kamar yadda muka taru ne a wannan jama'an da aka taru bayan ana cin abinci wani daga cikin shugabanni na kungiyoyi ya daga hannu ya ce wallahi yau inda ƙaura zai mai da Bauchi ta zamanto kamar Dubai saboda kyau da yawan ginuwa amma ya zamana akan taɓa manzon Allah bai ɗauki mataki ba to ba ma maraba ba ma lalai da shi amma ko me zai yi mana muna so ya yi mana amma ya zamana haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine farko to sai ya zamana alhamdulillah da abinda muka saisaita su zuciyan yan uwa da suka kawo mana da ziyara sai muka ce musu to ga jawabin mai girma gwamna kowa ya ji duk wanda ya kaman ga su mai girma ya rima suna nan su a gaban su aka yi mai girma gwamna ya faɗa ya yi magana ya ce wannan abu na taɓa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da zagin manzan Allah da cin mutuncin manzan Allah da wannan bawan Allah ya yi a garin Bauchi Allah ya turo mana wannan musiba sun tattauna wannan maganan da shi da mai martaba sarki ba so ɗaya ba ba so biyu ba a garin Makka suna can suna umara tunda su ne shugabanni rahoton halin da gari yake ciki yana samun su mai girma gwamna ya ce mun tattauna wannan abin da sarki mai martaba sarki Allah ya ƙara masa lafiya sai ya ce to lallai muna shaida wa jama'a wannan abun ba zai taɓa tafiya ba tare da an ɗauki mataki a kansa ba don haka abin da ake gaya wa jama'a kowa ya kwantar da hankalinsa kowa ya tabbatar an samu zaman lafiya to bisa wannan magana da mai girma gwamna ya yi da jin daɗin abin da ya faɗa mu ma muna daɗa jaddada wa mutanenmu musamman waɗanda suka taso daga 20 local government ɗaruruwan mutane da kuka zo ziyara da ma sauran mutanenmu da amma koma ina ake tunda har gwamnati ta nuna za ta shiga za ta yi abin da ya dace to muna gaya wa jama'a kowa ya kwantar da hankalinsa a yanzu a ba wa gwamnati dama ta ɗauki doka a hannunta ta hannun ta hanyar da ya dace a ba wa gwamnati wannan dama ta ɗauki doka a hannunta ta hanyar da ya dace dama mun sha faɗa a lakcin mu muna cewa mutane muna ta dannewa a yi haƙuri a yi haƙuri to yanzu ma muna ƙara faɗa a yi haƙuri bisa ga wannan magana da mai girma gwamna ya zo ya faɗa kuma muna sa ido za mu yi ta karatuttuka, za mu yi ta bi, za mu yi ta ji, mu ga shin wannan gwamnati wani irin gudumawa za ta bayar gurin kare mutuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Domin mu abin da muka sani tashin hankali ba son sa muke yi ba. Yana ɗaya daga cikin son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kare alfarman manzon Allah, abu na biyu kuma kare mutunci da rayuka da jinin al'umman manzon Allah. Shi ma yana daga cikin son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da abin da zai jawo a zubar da jini, ko a karsani wani, ko a cuci wani, ko a zagi wani, ba da wani haƙƙi ba ba da dalili ba to in kana da halin da zaka tare dole ka yi wannan abin ka tare domin ne kare mutuncin al'umman Annabi Muhammadu kare mutuncin manzon Allah ne to kun ga abu ya zama mana biyu zamu kare mutuncin manzon Allah daga farautar da wahabiyya makiya manzon Allah yanzu sun fiƙe fiƙoƙin su sun rantse sun rantse dukkan su a Najeriya kowa ya gani sun rantse sai sun yi ƙasa da manzon Allah sun rantse sai sun kare dan uwansu sun juya wa manzon Allah baya to alhamdulillah mu abin da muke kira kullum malaman mu suna gaya mana ka san ko Bahaushe ya ce a kiyayi fushin ne hakuri haka Bahaushe ya ce me hakuri zaka iya yi ta mai abu yau kai gobe kai jibi kai yana hakuri amma faran da ya tunzuro kuma sai ka gane baka da wayo to wannan abin da malaman mu suka dora mu akai shehunan mu zaka ji kullum Maulana shi yana faɗa cewa su kansu hukuma suna kiran mu cewa mu mutane ne no trouble no trouble bamu da matsala bamu da matsala to kar wannan abin ya yaudari gwamnati abin da muke so akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi tallahi za mu yi ba ba mu san me za mu iya ba ba mu san me ba za mu iya ba wannan akan manzon Allah wallahi ba mu san me za mu iya ba ba mu san me ba za mu iya ba da haka duk wanda yake tunanin wai wannan abin an taba mana shaune ba taba shekara nawa ana taba shaunan mu mun taba fitowa muna irin wannan magana da wannan barazana amma ya tafi kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abin shi ne a kaikaice hanyar fitar da mutane musulunci dalilin da yasa aka samu atheist kenan yanzu kuna gani a ƙasar nan an samu wani mutum yana nan mai suna wai dan jahannama kowa yana bin sa Facebook to billahi allazi la ilaha illa huwa ka dauki qur'ani karanti ba za ka yi kafara ba abin da ya samar da dan jahannama da ire-iren dan jahannama da za su zo nan gaba Allah kar ya yawaita su wallahi tallahi da awan izala ne wallahi tallahi da awan izala ne da irin fikirarsu ɗin na rubacciyar tunani na rashin wayo na balidanci idan sun kwaso abinsu kuma sai su zo sai su yaɓa gashi kana ganin mutum ka san daula ne ka san wawa ne ka san fikirar da ya faɗa ƙauyanci ne dabbanci ne abin da ya faɗa amma kuma sai ya ce maka ai qur'ani ne wannan sunna ne haka sai kuma ba za ka iya yin inkari ka ce ne ka ce ka ce ka ce ka ka bar sunnar manzon Allah ko ka ce ka bar alqur'ani ba da haka sai kaga kokonto ya shiga zuciyar mutum kokonto yana shiga zuciyar mutum sai kaga ya juya shikenan sai ya ce daga yanzu ma musuluncin ma ni ina kokonton sa na bar shi saboda me wautan su sun takura sun ce haka musulunci yake to kuma dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine asdaqus sadiqina mafi gaskiyan masu gaskiya sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya sufanta wahabiya yace sufahaul ahlami wawaye ne a tunani ba wahabiya ne zai maka wani abu ka tabbatar wawa ne ka tabbatar wawa ne ba yanda kuma za a yi a tafi da irin fikiran su nan idan baka ga cewa mutum ya bar musulunci ba bari ba ku misali mu fara da kadiyar da muke ciki dan Allah dan Allah mutane su matso da hankalinsu ko kai ba wahabiye ne mun ji kana kibu amma matso da hankalinka kai kai kai alƙalanci da kanka duk wanda ba musulmi ba sai ka zo kana kwaɗayin ya shigo musulunci kana so ya shigo musulunci amma da kace ya shigo musulunci sai ka ce mai sai ya tambaye ka wai zo da musulunci sai ka ce mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da musulunci amma yana daga cikin mu musuluncin da muka yi itikadi shi wanda ya zo da musuluncin nan ba zai iya maka komai ba mu ma ba ma bukatan taimakonsa dan girman Allah ku lura da kyau in dai shi ba kwakwalwan irin su da jaki yake da shi ba ya za a iya shiga musulunci amma inda za a iya shiga kai da kake cikin musuluncin ka ce mai wanda ya zo da musuluncin ba zai iya maka komai ba shi kuma yana neman lahira dan Allah ta yaya za a iya shiga addinin wanda shi kansa ba zai iya mai amfanar da shi ba ba zai iya mai komai ba zai iya shiga wannan musuluncin to kun ga sare tarar rushe musulunci a gefe ɗaya kuma ka duba taron hagu za ka ji kiristoci suna ce maka Jesus is the answer Jesus shi ne ansa shi zai taimake ka amma kashe shi an zubar da jininsa ne a itikadin su an kashe shi an zubar da jininsa ne ba dan komai ba saboda ya dauke maka zunubanka ka akwai ya dauke maka zunubanka ya yafe maka laifinka ya zo ne ya gwada maka hanyar gaskiya ya gwada maka hanyar kaza sai aka zo aka ce maka ga addini wannan addini ne wanda ya zo da shi sunan shi Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma fa ba zai iya taimakon ka ba shi ma ba zai iya taimakon kansa ba sannan ga wannan addinin sunan wannan addinin Jesus ne ya zo da shi amma kuma zai taimake ka zai sa ka a aljanna zai cire ka da zai zai nuna maka hanyar wuta ka gudu dan Allah wani addini zaka shiga in kana da hankali zaka ga zaka ce kana son Christianity to ku gane a fikiras ku kawai sare sarin su fitar da mutane daga musulunci kenan na daya na biyu mutumin da ka zo wai kai da da'awan shirka an gane ko shi wai larabawa suke cewa al-khuruju minar ramadai ila an-nari ka fita daga cikin rububin toka ka koma cikin wuta tsindim sun zo suna da awaye kwarai da gaske sun zo suna da awa za su yaki shirka mutumin da kake da awan za ka yaki shirka ba ka san shirka sai ka zo ka ce a tauhidinka Allah tabaraka wata'ala wahidun kuma haka ne fi af'alihi wa sifatihi Allah a cikin aikinsa da sifofinsa da komai nashi Allah tabaraka wata'ala shi kadai ne amma da haka zo sai ka ce in ana neman taimako na Allah ake nema amma in taimako na wani bawa ne wanda zai iya sho malama jadi bismillah eh a samu kujera da Allah karo yau wato sho malama jadi bismillah sho malama jadi wannan guran kauran bauchi ne ba sho malama jadi yasa a wannan kauran jaje ne kauran ma'aiki ne sallallahu alaihi wasallam a shi ba kauran bauchi ya zama kauran ma'aiki wannan ma yana ɗaya daga cikin uwa mun yi wa kauran bauchi title daga yanzu sunan shi kauran baki a kaur ai wannan magana da ya faɗa an ba in bai ba za mu janye a za mu janye in bai yi ba in bai yi wani abu ba za mu janye amma a yanzu mun masa akar makalla a sakar masa an gane to abin da yake akwai shine uwa maganar da muke yi mutumin da ka zo kace wai ba a neman taimakon wani ɗan adam sai a abin da zai iya to dan Allah a nan gurin idan ka kaddara cewa akwai abin da Allah zai iya akwai abin da wani dan adam zai iya tsakani da Allah wannan ba shirka bane ayyubu shirki in suna neman shirka madaranta to sun samu wannan abin saboda ka hada Allah da wani bawansa cewa Allah zai iya bawansa ma zai iya saboda misali yadda suke faɗa sai suke kamar yanzu wannan ne a ce da Allah malam mi komin wannan kwalban lemun nan to ɗayan biyu ne eh naji nace shoji ne mai kamun sai ya miƙa min amma ɗayan biyu ka yadda Allah zai iya ko ba zai iya ba ka ce ba zai iya ba ka zama arni ba haka bane to sai kuma kace shehu Junaidu zai iya to wai me sa ba za ka iya neman taimakon Allah ba da Allah ya taimake ka da shauji ne ya taimake ka wanne fi Allah ne ya taimake ka sai ka bar Allah tabaraka wa ta'ala bayan kuma kai itikadin zai iya sai ka nemi shauji ne kace ya maka to wannan abin da ka nemi shauji kace jineji ya maka da sunan taimako ne yake da shi a zatin sa yana da tasiri wannan shi ne ainihin shirki asalin shirka kenan shirka ta madaranta kai tsaye in kana neman wannan mu abin da muka sani gaba ɗaya dukkan aiki da ka gani ba wani aiki da ɗan adam yake yi ba tare da yardan Allah ba yau in ka ce ɗan adam yana da tasiri a cikin abin da yake yanzu wannan ba magana na bane ni nake yi da kuma irada ta nake yi daga ran da ka kudure cewa maganan nan da nake yi ni nake da tasiri akan maganan wa ma ta'malu Allah shi halice ku da abin da kuke yi to daga ran da ka kudura haka ka zama arni to da haka wannan tauhidin da wajiya suke kira taimakon mutum akan abin da zai iya neman taimakon dan adam wallahi shirka ne wallahi tallahi shirka ne ba littafi guda Bukhari yake da shi ba kan kalko afalin ibadi kalba kalba falin da kuma yana ɗaya daga cikin matsalar da malamai suka gwamata kwarai da gaske suka tattauna ta wannan matsalar to abin da ya kamata yan uwa su gane daga ran da ka zo kai yadda wa wani dan adam yana da tasiri har kana kallon sa yana da wani abin da zai iya to ka tabbatar ka fadawa bi shirka kaman abin da yake faruwa shine yanda malamai suke faɗa wato kaman tsakaninmu da kiristoci ne su kiristoci ba kiristoci ba ko wanda ba su yarda da Allah ba kai suna kallon duk abin da kai wannan abin kokarin ka ne tasirin ka ne misali in ka zo ka ce 1 plus 1 equals to me 2 zai baka ko sai suka ce to da baka hada 1 da 1 ba 2 ba za ta fita ba ko Allah ya so ko bai so ban ka hada 1 da 1 biyu za ta fita to kaga wannan shine ainihin shirki su kuma musulmai da suka zo sai suka fada cikin wadin ma'asiya sai suka ce komai Allah ne yake yi mu shakalgale kawai ba ruwanmu ko ka haɗa ko baka haɗa ba biyu za su fita su kuma sai suka faɗa wadin saƙo to a nan ƙadiyar mu da wahabiyya abu biyu ne akwai ƴan haƙiƙa akwai ƴan wahabiyya to dukkan su dukkan su gaba ɗaya a matsayin da suke kai matsayi ne na shirka bari ku ji yanda suka haɗi su ƴan haƙiƙa da suka tashi sai suka zarce sai suka ce komai Allah ne yake yi dan adam bai da tasiri maganan nan da nake sai Allah ya so in nayi motsi sai Allah ya so bacci sai Allah ya so in sha ruwa ba ruwa bane zai kosar da ni Allah ne da suka ga komai Allah ne sai suka ce kai dan adam din ma Allah ne kun ga yanda ayin hadisi suka bada sai suka ce dan adam ma Allah ne sai suka ce komai Allah ne saboda me zunzurutun tasiruwantun su tasiruwantun su da abinda duk ka gani cewa Allah yake sai suka ce komai Allah ne su kuma wahabiyya da suka zo sai suka fada su ma a wadin shirka da suka zo sai suka ce ga aikin da ɗan adam zai iya ga aikin da Allah zai yi sai suka raba sai suka yi wa Allah kishiya a wajen aikinsa sai ya zama na ɗan haƙiƙa ya fi dama dama ma akan na yin izala saboda su yin izala da suka tashi rage wa Allah kima suka yi suka nuna akwai abin da Allah ba zai iya ba wannan wane ne zai iya su kuma ya haƙiƙa sun yarda Allah ne yake yin komai sai suka ce kai komai da yake yi wannan ma komai ta gani Allah ne to da ɗan haƙiƙa da yin izala dukkan su batattu ne amma haƙiƙa na jamu a fahimci wannan to abin da yake da akwai da tasiri shine ka yadda dukkan wani abu da ka gani dukkan abu da ka gani asbabu ne Allah tabaraka ta'ala ya yassare su amma asalin abin hakikatan wannan shi ake kira ilimin hakika na gaskiya hakikatan Allah ne yake hakikatan Allah ne yake maganan nan tawa da kuke jin ta yanzu maganan nan tawa da kuke jin ta yanzu sababi ne na isa zuwa kunnanku amma waye isar da maganan wa yake da iko akan maganan Allah ne tabaraka wa ta'ala amma ni harce na da komai na wasa babi ne idan ka ci abinci ka koshi ka kudura abinci ne ya kosar da kai ba Allah ba sunanka mushriki sai dai ka yadda abinci sababi ne amma Allah ne ya kosar da kai idan ka sha ruwa ka koshi ka kudura ruwa ne ya kosar da kai ba Allah ba sunanka mushriki sai dai ka kudura cewa ruwa ne sababi amma Allah ne ya kosar da kai wannan shine wa yas'alunaka an zil qarnayn قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فاتبا منين فاتبا سببا من باشي سببي أكن كومي wannan shine hakikanin tauhidi amma in ka kudure dan adam yana da wani abin da zai iya Allah yana da wani abin da zai iya la budda kai wa Allah kishiya kuma tambaya ku tambaye su duk wanda ya ce maka aiki neman taimakon dan adam akan abin da zai iya yana gaya maka wannan ka ce ba ni sahabi daya ko tabi'i daya ko tabi'u tabi'i na ɗaya da ya taɓa kawo wannan fikirar. Ya baka sahabi ɗaya ko tabi'i ɗaya ko tabi'u tabi'i na hadisi kan bai isa ba, aya bai isa ba, to mun sako zuwa ga sahabi ko tabi'i ko tabi'u tabi'ina da ya taba cewa akwai aikin da dan adam zai iya akwai aikin da Allah zai iya sai ya zama da dan adam a aikin da zai yi yana da tasiri wannan jahilci ne ya kamata wahabiya su fahimci haka abin nan da suke faɗa wallahi tallahi shirka ne su lura da kyau mu abin da muke yi kaji duk abin da kaga dan adam yayi motsinsa da komai tasirin na Allah ne tabaraka ta'ala sai yasa zaka ga wani aya Allah yana cewa Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha Allah shi yake kashe rai lokacin da mutuwar ta zo a wani aya sai ka ji ya ce maka qul yatawaffakum malakul mautil ladhi wukila bikum mala'ikan mutuwan da aka wakkala muku shi yake kashe ku can Allah ya ce shi yake kashewa nan kuma ya ce mala'ikan mutuwa shi yake kashewa to a nan sai dai ka ce zaka kare ta Qur'ani kenan in ka ce mala'ika hakikatan shi yake kashewa kai shirka amma in ka ce Allah hakikatan shi yake kashewa shi mala'ika sababi ne wasiɗa ne to shi kenan ka fita to idan ka fahimci wannan sirrin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne tasirin manzon Allah idan ka zo ka nemi taimako lokacin da ka nemi taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka kudire a ranka cewa Allah bai isa yayi maka ba sai manzon Allah ne zai maka ka fadawa din shirka kai kuma in ka zo ka ce ba a neman taimakon annabi to ka rubuta dukkan asbabu da Allah tabaraka wa ta'ala ya sa na idan ka abinci sababi ne in ka cika koshi ruwa sababi ne in ka shaka koshi rashin likita sababi ne in ka je wajen sa ka samu lafiya amma hakikatan Allah shi ya ciyar da kai ka koshi hakikatan Allah shi ya shayar da kai ka koshi hakikatan ba likita bane ya baka lafiya Allah ne ya baka lafiya to kai riko da waɗancan asbabun baka da lafiya ka je wajen likita kana jin kishin ruwa ka nemi ruwa kana jin yunwa ka nemi abinci kana buƙatan taimako ka nemi manzon Allah itiqadin da kai akan likita ba shi ya baka lafiya ba ba shi ya tsoro abinci ba shi ya kosar da kai hakikatan ba ruwa ba shi ya kosar da kai hakikatan ba ka rike su a mazaunin wasiɗa sababi to haka zaka rike Annabi Muhammad daga san da ka zo ka ce Annabi ba na buƙatan taimakon ka wallahi tallahi ka faɗi wannan wa manzo Allah sunanka murtaddi kafiri sunanka ba wani wannan mutumin da ake magana akan sa ba musulmi bane yan uwa ku fahimta murtaddi ne yayi rijja yayi rijja tuntunin kar ba ku tashi a sahun musulmai murtaddi ne da haka kon gaba kon baya ne ban gane ba ka zo kana cewa ka zo ka ce wai ni ina nufin in na zo zan faɗi in kira sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma in dan je na ji rashin lafiya in kira sunan manzon Allah amma ka mance cewa idan ka ji rashin lafiya zaka tafi gurin likita saboda Allah ya ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in to me zaka yi isti'ana da likita kana zuwa gurin likita a fahimtar ka ka rubuta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in a fahimtar ka ka rubuta wa idza ta'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah in zaka nemi taimako ka nemi taimako da Allah neman taimakon likita gurin samun lafiya ka rubuta wa idza sta'anta fasta'in billah a irin fikirarka sai dai in ka yadda da wasa'idu da ga, ga wanda suke kaiwa zuwa gayatu da wasa'ilu to waɗannan in ka rike su to dole za ka rike manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ga wata magana za mu faɗa da sigan tahaddi su ji ta da kyau za ta ji sai musu gwankwan amma kuma gaskiya ne kuma wala faɗa in ka ce akwai ka kawo da sigan tahaddi za mu ga mu dukkan wani aiki dukkan wata sifa da ka sani ta Allah tabaraka wa ta'ala ka nuna min sifa ɗaya wanda Allah bai arawa ɗan adam shi ba daga cikin halittunsa. Banda sifa guda biyu kacal ku cire alƙidam wal baƙa'u. Ka cire su kawai alƙidam wal baƙa'u. Allah bai da farko, haka ne ko? Mu kuma muna da farko. Ba gaskiya ba ne? Sannan Allah tabaraka ta'ala bai da ƙarshe mu kuma muna da ƙarshe duk zamu mutu. To duk sifa ko sifan aikin Allah ne ka kawo mun wanda Allah tabaraka wata'ala bai ara wani halitta daga cikin halittunsa ba. Halitta ne, Allah yake yin halitta zan ce maka akwai bawansa da ya ara mai wannan sufan yana yi, annabi Isa Qur'ani ya faɗa. Inni akhluqu lakum min at-tin akhluqu ila halitta muku. Amma ƙarshe zaka ji ya ce bi iznillah da izinin Allah. Duk wani aiki da ka sani, duk wani aiki ban ware maka aiki ko ɗaya ba tun daga kan halitta kashewa rayawa, an ce maka wa yake kashewa wa yake rayawa. ba za ka ce Allah ba to ka gaya min a cikin waɗannan sifofin wanne ne Allah bai arawa bayinsa ba wanne ne bai arawa bayinsa ba to amma mushkilar shi ne daga yanda ka yadda cewa sifan nan na bayi irin na Allah ne to shikenan ka kafurta sai dai ka yadda cewa na bayi ba su da tasirin tsayuwa da zatin su Allah ya ara musu mu'akkat ne amma wanda yake ƙa'ili ga wannan sifan shi ne Allah tabaraka wa ta'ala in kace in kace kashewa za mu ce maka ga Allah ya ce kul yatawaffakum malakul maut allazi wukila bikum malaikan mutuwa yana kashe ku kuma ya ce Allah ya tawaffa lam kusayina mautiya sannan ya ce Allah shi yake rayawa zaka ji annabi Isa ya ce wa uhyil mauti bi idnillah shi mataccen ma sai ya rayu ya mutu annabi Isa sai ya zo ya daga shi in ka zo ka ce inna Allah huwar razzaq Allah shi ne mai yawan azurtawa za mu ga kaman ayar da man Nasir ya jawo za mu iya zuwa kai kanka za warzuquhum ina ku azurta su daga ciki ka kawo duk sifa da kake gani wanda kake ganin har kake wa manzon Allah wai da sunan tauhidi kuna yi wa manzon Allah gori wani irin tauhidi ne na warzuquhum fiya to kun gani wa kusuhum ku tufatar da su da Allah ku ji wannan fa dukkan wata sifa da kake ganin Allah tabaraka ta'ala ya jingina wa kansa amma sai dai wannan ta dan adam sifa ce wacce ba qa'imatun bace bizzati sifa ce ta aro shi kuma Allah wannan duk sifofin sa qa'ima ne bizzati tare da cewa an shiga wajen malaman tauhidi ana rarrabewa to ya kamata ƴan uwa su fahimci wannan abin maganar da ake yi din nan ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kariya yanzu muka fara ba wasu mutane da za su zo da sunan tauhidi wai ka ce wai kana son wai ka tsaye da tauhidi kai kana son ka tsaye da wani irin tauhidi ne sai ka rubuta wanda ya zo da tauhidi a nan fashe Muhammad Nasir gashi yanzu zai zo yi bayani ya magana ɗaya a fejin sa in kuka ga yadda suke kafirta shi kuma abin da yana littafi sai zo karanta yanzu cewan me wai sun zo suna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani ya daga sandansa sandafa yace sandan nan nashi ta fi masa manzon Allah amfani yace saboda sandan nan zai iya koran maciji da ita zai iya taɓa raƙuminsa ta tashi da wannan sandan. Shi na aka ce Maulan Mushe Ibrahim ya ba shi an ya ce, tun da aka taɓa raƙumi da sandan ta tashi, in ka kira annabi raƙumin ba zai tashi ba ya ce, to in ka je gaban raƙumin ka ce Allah ka gani ko zai tashi. Ba gaskiya ba ne. Ka ce Allah ka kira Allah ka gani ko zai tashi. Ba haka ake auna al'amura ba yan uwa. Waɗannan mutanen babu tauhidin da suka sani. Wannan tauhidin da suke kira a kai neman taimakon bawa a kan abin da zai iya. Kana faɗan haka wallahi kai shirka. kana faɗan haka kayi shirka sunan wannan abin da kayi shirka kai tsaye saboda ka jingina wa bawa wani tasiri har yana da wani abin da zai iya ana maganar Allah ina bawa ba a in ana maganar Allah ba maganar ba to wannan a takaice shine insha Allah sannan kuma muna sanar da cewa jerin gwanan lakcocin mu za su yi ta tafiya gobe ma muna da lacca a babban masallacin mu da muka wafto shi daga hannun izala shekara uku muna shari'a muka tattace shi Allah ya mana maganin su kun gani ko Allah mun gode maka kaga tauhidin muka ce muka tattake sa Allah ya mana maganin kun ga inda ake komawa ko amma mu mun san Allah tabaraka ta'ala mu ne yasa asbabu wanda sho malama jaji shine limamin masallacin masallaci ne na juma'a yana nan a unguwan jahu kwanan gulman mu kwa karan kallon eh kasa da kwanan gulman mu kadan yawa yawa kan hanyar zuwa James Village kafin ka je City Store insha Allah tabaraka ta'ala masallacin yana nan masallacin Alhaji Muhammadu Galli gobe a nan za mu yi karatun mu muna kiran dukkan ƴan uwa a samu halatta karfe takwas da rabi ya zamana ana gurin insha Allah za mu zo mu isar da wannan abin daga ƙarshe muna gaya wa ƴan uwa a kira na ƙarshe dukkan wani tauhidi da za a ce maka wai wannan tauhidi ne amma sai an ruguje manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tauhidin zai tsaya sunan wannan tauhidin shirka ainihin shirki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ji mauƙifin mu da kyau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba Allah bane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne bawan Allah ne aji da kyau shine shugaban bayin Allah amma duk wanda ya tashi dan yana so ya ce wa manzon Allah bawan Allah ya faɗi wa manzon Allah bawan Allah dalilin ya kaskantar da manzon Allah sunan shi arni kowa ya fahimci wannan manzo Allah bawan Allah ne amma in ka faɗi cewa annabi bawan Allah ne dalilin ka kaskantar da manzon Allah sunan ka arni jama'a a fahimci wannan da kyau a fahimci wannan da kyau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba abun wasa bane da wasu mutane za su zo kawai suna ta zuwa suna harade abubuwa suna zuwa suna munafurci mun ji labari muna sane da dukkan dital muna bin komai bi dukka tun daga zuwan su nan garin yanda suka zo kun san an ce zuwan su nan garin wani a Kano wani ɗaya daga cikin su aka ce masa yanzu dan Allah malam da kuke wannan maganan ba ku tabbatar da tajaki ya zagi annabi ba wallahi bari ku ji abin mamaki budan bakin sa sai ya ce wallahi ya zagi annabi ya ce mun yadda abin da ya su adabi ne zagin annabi ne amma waɗannan yara guda uku muka bari suka kai shi ƙasa in muka bari suka kai shi ƙasa ba mu san wa za su dumfara ba a cikin malaman mu dan haka dole mu tsaya mu kare shi inna lillahi kaga wannan kun a wannan wani irin tafka asara ne manzo Allah ya taba fa kun yadda ya taba annabin kamar yadda duk aka zauna da su a garin nan malaman su na garin nan kaf sun zauna sun yi signing da shari'a commission sun rubuta sun yadda kowa da sunansa da lambar wayarsa da signing ɗinsa cewa Dr. Jaki ya taba manzon Allah ya taba janabin annabi amma ku duba yadda suka zo saboda munafurci da tafiya irin na wahabiya da sharri irin na izala kawai suka zo suka ce wannan abin sun janye sai dai a kira shi a yi mai faɗa ya gyara kalmominsa dama wanda ya taɓa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce mai ake yi ya gyara kalmominsa qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'taziru kad kafartum ba'da imanikum wallahi kun kafirta bayan mutum ya zama musulmi ana maganar manzon Allah wai kai kana maganar wai in an bar waɗannan su uku yanzu kai damuwanka ba manzon Allah bane damuwanka kawai wasu wanda suke wanda ma har kana iya kiransu da yara su suke damunka kaga wannan ai asara ya tabbata asara ya tabbata sannan mun ga kokarin da suka yi ko sharrin da suka yi wani ɗaya daga cikin malamin su a garin nan kun san dandatsan da suka yi zuwa garin nan kun san cewa aka yi kowa ya taho wanda ma bai da kuɗin mota a tura masa kuɗin mota ya taho kawai saboda a zo a rushe wai kun san me ya hujjar su idan yanzu muka bari mun yadda yayi kuskure ya taba annabi amma yanzu in muka yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muka ba annabi wannan darajar to gaba yan dariƙa za su fito su ce annabi ya san gaibi in kuma kace annabi bai san gaibi ba sai a ce ai ka zagi annabi ku duba fa ku duba irin tunanin su ba yanzu waɗannan mutanen suna da hankali ko sun san waye manzo Allah duk wanda ya faɗa ka ya daina kiran kansa musulmi duk wanda ya faɗa ka wallahi ya daina kiran kansa musulmi da haka waɗannan mutane kar ku kar ku rudu da su kar ku yaudaru da su mahaƙintan mutane ne wahabiya kuma tambarin abin da yake faruwa shine duk duniya ta ji mutanen mu ku sani daga yau ku dinga kiran sunan su da sifan su in kun ce wahabiyawa ku ce makiya annabi in kun ce wani zala ku ƙara da makiya annabi dole wannan sunan yayi ta tafiya dama duniya da yanzu ta gane wallahi a cikin gida mata da yara da dattijai kowa wannan hiran yake zaka ji ana kai ashe mutanen nan ba su san annabi kuma wallahi ka rika ce yan dariƙa a gari in ka tafi a kasuwa wallahi shekaran jiya karon kallon ko yakuri muna tare da wani wallahi ba dan dariƙa bane yace shi da yace wallahi shi ma ya faɗi irin maganar da mutanen musu faɗa yace wallahi da kaura bai dauki mataki akan wannan mutanen ba yace wallahi tallahi da mun daina ganin mutuncin sa kenan da haka suna kira gwamnati ta dauki mataki yace suna magana a gurin muna cin abincin sallah ne ana dan walima haka suke wannan magana suke mamaki suke cewa da su sun ɗauka mutanen nan suna sunna sunna ashe ba za san annabi ba za san gaskiya a zagi annabi ku zo ku ba wa ɗan uwanku da ya zagi manzon Allah kariya in ban da wahabiya su waye za su yi waɗannan waye zai yi wannan abu to da haka Allah ya kare mu Allah ya kare mana imanin mu kauran bauchi Allah ya taimake ka adalcin da kake so ka kwatanta Allah ya baka daman yi Allah ya baka daman yi Allah ya baka ikon yi duk wanda yake tunanin muna yin wannan abin dan mu mun wa wani ko mu ci mutuncin wani ya zalunce mu ya dauki haƙƙin mu mu abin da muka sani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu cewa dan shehunan mu muke yi tunda muka fara kunji mun zo muna lacca akan mu ba shehu tijjani kariya daga zagin da suke masa mu ba shehu Ibrahim kariya daga zagin da suke masa sun san babu wannan magana muna yi ne saboda martaban manzon Allah na Bahaushe yace yankan uwa ya ishi dan tayi in ka taba manzon Allah mubasharatan ba sai ka ce shehu tijjani ya rushe ban ka rushe annabi ba sai ka ce shehu Ibrahim ba ya rushe in ka rushe annabi amma in manzo Allah ya tsaya ko kaɗi ko kaso su ma sun tsaya saboda tsayuwan su akan tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daka Allah ya taimake mu Allah ya ganar da su Allah ya shirye su wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi hatta qadri wa bidal azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum
alhamdulillah Allahu akbar Allahu akbar Allah ya saka ma Sheikh Abul Faki da alkhairi bisa waɗannan gwalagwalan jawabai saboda daɗin jawaban mun bar shi yayi ta yi ya cinye lokacin malaman ma gaba ɗaya amma alhamdulillah awan ka ɗaya alhamdulillah sako ya isa kuma kamar yadda Sheikh Abul Fati ya faɗa wannan dandazo ne domin ba da kariya ga janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ku yan izala ku fahimci cewa wato ba abu bane na karewa wannan abu bai da ƙare sabila da an taɓa manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam Sheikh Abdul Fatih ya yi maganganu masu faɗi a ciki ya kawo maganan wasila ya ce duk wani abin da Allah Ubangiji yake yi na minna ba shi yake fitowa ya bayar ya bayyana ya ce gashi ya ba mu wani ba dalili ne da sababi babu wani wanda ya isa ya ce ya taɓa gada gada Allah ya karɓa ba tare da hijabi ba ya rufe shi ba sai manzon Allah hatta annabi Musa da yayi magana da Allah bai ga Allah ba ta bayan hijabi yayi magana da Allah har ya ce rabbi arini anzuru ilaika hatta annabi Ibrahim hatta annabi Isa duka wahaito musu ake yi Allah yana da ikon ya bayyana ma annabawa ya turo musu da saƙon wahayi, amma Allah sai ya saka Jibrilu shi yake karɓowa ya kawo musu. Jibrilu idan ya karɓo he, manzan Allah da kansa ya ce, Inna lima Allahi waktun, la ya sauni fihi malakun muƙarrabun wala nabiyyun mursal. Ina da lokaci tsakanin da Allah wanda mala'ika bai isa ya shiga ciki ba, tsakanin da Allah ne wannan ko annabi mursali. Amma duk da haka, saƙon wahayi wa yake zuwa da shi Jibrilu. ba dan Jibrilu ya fi manzon Allah ba dan Allah ya nuna maka duk abubuwan da yake turowa yana turo su ne ta hanyar al-asbabu ba Allah bane a cikin suratul suratul Fatiha ce kitabi yace ihdinas siratal mustaqim ka shiryar da mu hanya madaidaiciya sai yace mene siratal ladina Allah bai ce siratal lahi ba fa Allah bai ce hanya na ba sai Allah ya jero wasu bayi yace waɗannan bayin su ne hanyar su hanya na صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سنة من الذين أنعم الله عليهم كو من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين سنة ولا النمفة وحسن أولئك رفيقا الله وانجدي شيني فيك فلا الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله masu ciyar da dukiyarsu domin neman yardan Allah amma a wani waje sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wabtagu ilayhi alwasila ba Allah bane yake ibtiga'in sa ko wala tahinu fi ibtiga'il qaumi amma kuma nan Allah ya ce ibtagul wasila ku nemi wasila duk littattafan tafsiri ka je ka duba alwasila sune ayyuka na biyayya ma Allah da kuma ruko da nagartattun bayan Allah kuma shugaban su shine Annabi Muhammad sahabu manzon Allah da yace ya rasulullahi ni fa kullun jimamina jimamina shine lahira yaushe ne lahira ya rasulullah annabi sai ce me ka tana zama lahira sai ce ni ban yi azumi ba bana da tanadin azumi bana da tanadin sallah bana da komai ni dai ina son ka ya rasulullah kaga ya nuna cewa shi annabi ya rike annabi sai yake masa to almar'u ma man ahabba wanda wannan kalman ita muke tunawa zuciyar mu yayi sanyi haka sabon manzon Allah ba mu taba farin ciki kamar ranan da annabi ya ce Anas ibn Malik ya ce kamar ranan da annabi ya ce almar'u ma man ahabba ba wa ya rike manzan Allah ya rike fa. Eh? Ina son manzan Allah da Abubakar da Umar suka gaba ɗaya. Sai da haka ‘yan uwa ma mu gode ma Allah. To Shehu Hadi ya ce zai ɗan yi taliki. To saka saka saka saka biyar.
To dama da yake abin da ya sa sai ya yi wani magana ne sai wani abu ya faru wanda ya kamata a ce yana da munasaba da abin da ya faru. A cikin Ramadan muna tafsir na mata, sai muka kawo isan abin da shi da tajaki ya yi, da maganan da ya faɗa. Abin da zai baku mamaki kamar yadda sai Jabul Fatai ya faɗa ya ce da mata da yara ko sun damu akan wannan abu. Wallahi wata mata, abin ya bani mamaki. sai matan nan sai ta ce ni ina ganin sai take gaya wa mata wai malam Idris ba zai faɗi wannan maganar ba musulmi dai kan mai la ilaha illallah ba yanda zai yi yace baya son taimakon ma'aiki sai tana musu da mata sai musulmi ba zai iya faɗa wannan maganar ba sai suka tashi suka je gida suka same ni sai take ce mini sai suke ce ai ga wannan matan ta ce wallahi talla ita bata yadda ba sai na ɗauko magana sai na danna mata tana jin kusa abin mamaki wallahi sai ta fashe da kuka ta fashe da kuka ta ce duniya ya ƙare ta ce duniya ya ƙare musulmi ya faɗi wannan maganar wallahi matan nan tana kuka ta fita tafi ran da za mu rufe tafsiri kuma sai aka yi wani abu na biyu irin wannan nan kuma wata mata ce ta zo ka san mata suna tun zamani manzo Allah da mata suna da irin wayannan abubuwan ko mata ta zo ta ce don Allah don annabi wannan malami da ya faɗi wannan magana ita tana so a taimake ta a ba ta mic don Allah ta tsine mata ko ta tsine mata ko da sau biyu saboda mala'iku su shaida ita ma ta tsine mata wallahi sai na ce dai abin nan dai shiru haka haka ashe da ta koma gefe ka ta fara kuka kuka wallahi ta fara kuka sai wata daga baya ta zo ta ce ga ta bambayin Allah nan tana ta kuka ne ba tana ta kuka sai ta ainihin tana ta baya tana cewa annabi a taba manzon Allah ba a samu akai abin sai na ce to da Allah dan bata to ta dan zo ta fara magana dai haka din ma abun ya gagara saboda yanayin shaukinta da manzon Allah to don haka bai kamata a ce mata ma su fi mutane san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya taimake mu matan ai abu ne san manzon Allah ba a baya suke ba eh kar ka buga misali da cewa bai kamata ma a ce Ah, Allah ya saka da alkhairi Ah, yanzu fagen na Sheikh Muhammad Nasir ne Nasiru Sunnatin Muhammadiyya Ah, ba ba Nasiru Sunnatin Albaniya ba Nasiru Sunnatin Muhammadiyya Allah ya saka da alkhairi yanzu muna sauraron ka akramakallahu sai dai za mu dan takaita lokutan sabida lokuta ɗin sun tafi ga kuma malamai guda uku a gaba. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الصادق الوعد الأمين نبينا محمد أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين حق قدره ومقداره العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد jagoran wannan zama limami imam chief imam al-irfan ko ko in ce digital imam Sheikh Junaid wanda wannan masallaci muka haɗu na ɗaya daga cikin hakimi na sarkin Bauchi shine yariman masoya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam zakin faida Sheikh Abul Fati Asani Attijani wanda yanzu dan sanyin da ake jin nan naga ya sa mutane sun ƙara ƙaimi da idan mutane kamar na layi amma na kowa ya ƙara buɗe ido ga kuma kakakin faida wanda shi muka zo muka samu a wannan waje shewul hadi wanda ya zauna ya yi wani irin jihadi ko kuwa dama jihadin ta makwabtaka ne da ke kun san ya ɗan fi mu kusa da nan ta aka sai zamo a wannan karan ya riga mu isowa ta aka mun bashi mun bashi wannan karo na farko ga kuma Sheikh Burhanuddin Hujjatul Islam wanda muna tare da shi a wannan waje muna jiran mu ji adilla da dala'ilu da barahinu da hujjaju wanda zai zamto an narka dukkanin wani makin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga sadauki Sheikh Ahmad Isa Jaja wanda ko dare ko rana ina ka fito manzon Allah ina za ka kariya ga annabi Muhammadu da manyan-manyan malamai musamman shi mar rabi'u da sauran malamai wanda ina kallon su a ta kota ina ina mai bada uzuri da zakirai da mahaddata qur'ani da kuma wato bakin mu da suka zo daga nesa kowa ina ma kowa sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alal haqiqa nazo da nan nazo nan da akwati nan da tattafai da na so na sisince domin na ɗaura masu a kayi da Allah tafi gidan prison ɗin rashin dalili da shi ko in kai su cikin kabari da shi. Amma kasancewar Shu'abul Fati ya isar da sakukkuna masu muhimmanci wanda ina son mu ƙara tarkizi akan wannan sakon musamman idan mun duba matsala na maganan neman taimakon manzon Allah ɗin nan. mun zo mun samu Sheikh Junaid yana bayani da jan hankalin al'umma. Na farko yau rana ne za mu ce muku mun taru ne domin ba da kariya ga janabin manzon Allah daga harin wannan fajiri wanda yake nan garin Bauchi akan dutse wanda ba mu san daga ina ya fito ba. Sama abin da ke ci mana rai abu ɗaya ne shine yau mutumin da ya soki manzan Allah kun ji abin da Sheikh Jeli ce za a zo a saka muku yayi munanan kalaman batanci da wa sayyidina Rasulullahi tun 99 yake batanci ga shugaban halitta har izuwa yau yau ya kai kusan shekara 25 na zage zage da cin mutunci ga hadaran manzan Allah na maganganu wayanda ba su kamata ba yadda kuka ga an yi wannan zaman an yi irin makamancinsa tare da dukkanin ƙungiyar izala duka suna tuhumarsa lokacin da ya zo akan alwala da coca cola da alwala da pepsi sai da jahili ne ya ga hadisi a bulugun marami kawai sai kiɗi ne ai annabi ya ce kawai alma'u tahurun ruwa mai tsarki ne la yanzu su shay'un ba wani abin da zai mai da shi ne najasa sai ce to ai ko pepsi ne ko coca cola ne kawai zai alwala Allahu akbar yan boko suka fara alwala da coca cola da pepsi wasu sun sa a baki a fuska ka san da ke na dan shuɗin nan sai ga mutum ya ce kai mala an ba a duba fata wannan ba kuwa kusan jahilci wannan abin an gayyaci dukkanin limaman nan bauchi gaba ɗaya limamai bangaren izala 1 2 3 ni na kawo 6 dan na san akwai su da ƙari ban san na faɗin ƙare-ƙaren ne amma ku za ku na jin ƙare-ƙaren a lokacin da suke ɓaɓɓallewa. In wannan ya ɓalle ce ne suna na ai ai menene wannan ya ce ne suna na bo menene wannan ya ce ne suna na to shikenan. Amma kuma gane farkon da ƙarshen. To amma abin da zai gane da ku fahimta da aka yi zama a lokacin kafin malaman sun tabbatar abin da ke kai ɓata ne. Ya zo ya sake fito da fatawa na maganar cewa wato wai na kawo muku da ƙananan fatawarsa ne ya sake zuwa da fatawar maganar sallan juma'a wanda hadisi ne ya gani ya samu wanda suke magana mai rauni ya ɗauki wannan maganar domin ya hana mutane bautan Allah ya juya maganar wanda shi manzan Allah ce inna mujammi'una mu fa zani annabi yake mu zani sannan kuma ya ce ma wanda suke ahalul awali bai ce ma wanda suke cikin gida gari ba yanzu matafiyi sallan juma'a ya wajaba kan shi wata wajaba kan matafiyi ba kai dan bauchi ka tashi ranan da ba ran juma'a ba ran idi ba da kai tafiya zuwa ba ta wajaba kanka ba kai matafiyi ne matukar ka bar gari kafin rana ta ta fito ta dago kai ka bar gari saka kai baka daga cikin wanda juma'a suka wajaba kansu to dama wannan hukuncin tana nan manzo Allah yace za mu amma mu da ke mazauna ne za mu yi inji Annabi Muhammad amma da ke yana so ya bata wa mutane ibada yanzu a garin nan akwai wanda Allah yana bin su sallar juma'a mai karfi karfi kuma babu azhar balle a ce sun sun mai da wani abu wanda su ne gurbi ran kiyama aka bi ka bashin sallah ɗaya sai ka yi mamaki Allah ya tsare mu ya tashi ya sake kawo fatawoyi mace mai zanaba za ta shiga masallaci Buwai na fito ne na iskanci kala-kala. Ƙarshe sai ya dawo wanka da sabulu, in ka zo ka goga sabulu kawai, kai wankan janaba. Wanda sabulun nan gabaki ɗaya da kamfanin babu shi a zamanin manzan Allah. Amma ai magana sai ce shi ne ɗan sunna. Ya sake kirkira daga kirkire kirkire kirkiransa ya sake kawo maganan a ci doki. Ran da aka danna dokin wani wani ne zafin akida. Ya danna dokin ya yanka. Sai da ya yanka dokin kawai ya fito yana zaune wai malam ya ce ni ba ci doki ba wai zai ku kamun naman doki gidana akwai nama eh ba nama ne a gidana ku ku je ku ci doki sai suka ce a a to ma ba rashin kuɗi bane an yi haka garin boss wallahi dokin nan shi dai bai ci ba ya fito har har gidan bai na ta ni ni a sai aka muku naman doki an ce muku gida babu nama eh shi imam maliku je faɗi a haka ya faɗa saboda rashin kunya wannan abubuwan da yawa wasu abubuwa an tsitsiye shi wasu abubuwa kuma zallan minbari ya sa ya kawaitar da shi amma yanzu yana neman ya farfado sabbin iskancin da duniya bata san su ba yana so ya karantar da duniya amma ya manta cewa muna nan kuma wallahi tallahi shibirin bi shibirin ɗani da ɗani duk fatawar da ya sako baki na jahilci sai mun saka kan gwaza mun fata wannan fatawar da hujja kuma ba wai da surutun banza irin tasala amma sai ga shi abubuwan da ya wanda suka fi daga musulmi hankali shine na farko sukan janabin iyayen manzan Allah lokacin da ya tashi ya timfari janabin shugaban halitta sai ya ce ah abin da iyayensa ma kaza ne eh iyayensa ma kaza ne sai ne eh ana wanda har yanzu akwai malamin su a Najeriya yace ana ta wani magana akan wani ya kama sunan manzan Allah to ko kuna ta wanda jatiman ma suna waje kaza ana lalume ma jatiman wuta ko aljanna suna waje kaza wa annabi Muhammadu fa wannan abun ya sa hankalin masoya manzo Allah ya tashi ya gigika wasu sun yi kuka da idansu wasu sun yi kuka da jinin zuciyarsu wasu kuma sun roki Allah ya raba su da duniya kuma sun tafi wasu kuma sun tsaya sun mai munanan addu'o'i wanda ya kama shi kalmomi inda za a dinga gaya muku ta sai ya juya na farko sai ya fara mai da manzo Allah iri iri da aka tasan masa aka tabbatar wa duniya shi din nan ba a ma san dan waye bane ka san Allah haka yake yi sai Allah ya ce wannan hammazin ne masha'in ne binamimin ne manna'in ne lil khairi mu'tadin asimin ne utillin ya mai rishonan kyamushe ne ba da zalika zamim Allah ya ce wannan abin da ya kafa tabbata a kan sifan walid ibn al-mugira ta Allah mai kansa illa dai shi walid ma an bashi ya ci na duniya shi ko ko me yaci kankashewa zai da ban makankaso da shi sun san yace ni din nan kuna kallo na ba na zufa ai kace kadangare ni ai kaman kadangare nake ba ni gumi sai ga rana daya malam tasmas sai da ta jike ka taba ganin gumi a baki tasmas malam sai da ta jike sai da an ce masa wallahi gobe za a yi zama da su yana baina baina wai shin za a yi ne ko ba za a yi ba. Duk wannan da a tambaye shi, wannan abin ya wuce shi. Na biyu, na ukun uku a kan zanatu biyu shugaban halitta, ya yi maganganu na raini ga dukkanin asar na annabi Muhammadu. Duk wani abu musamman raudan shugaban halitta, ya nuna ba ta da amfani a duniya. Ya yi mamaki wai ga raudan shugaban halitta, inda tana da amfani da kaza, ya faɗi wani magana. wanda raudan raudan annabi Muhammadu duk duniya an yi ijma'i malaman musulunci akan cewa ko al'arshin Allah bata kai tsarkin raudan shugaban halitta ba wanda kuma za mu ƙara tabbatar maka almadir ibn taymiya ibn qayyim al-jawziyya ya tabbatar da wannan magana ya rawaito daga ibn aqil wanda aka tambaye shi shin da raudan annabi sallallahu alaihi wasallam da madina da kuma jarin makka dakin ka'aba wanne ne yafi da raudan manzon Allah da ɗakin kaba wanne ce yace idan kana nufi in kunta turidu mujarrad al-hujra fal ka'batu abdan in kana nufin kawai ginin ɗakin ne yanda ya kewaye rufin raudan yace to zan ce maka kaba ta fi shi yace wa amma in kunta turidu wa huwa fiha in kana nufin ɗakin annabi na ciki a rauda yace wallahi walal arsh ko al'arshi, walal arabin, ko sammai, ko kastai, ko mala'iku, ko kaza, ko kaza babu wani halitta da ya kai girman raudan annabi Muhammad. Domin annabi ai annabi ne, al'arshi kuma baiwan Allah ne, ko al'arshi Allah ne, baiwar Allah ne, mutane suna jin shigin gidan saboda ana nuna musu annabi ba kowa ba ne. Amma in ka san waye manzan Allah ba a zo al'arshi ai ba a sifanta shi da shugaban halitta ba a kwatanta su ba. Malaman wahabiyya sun tabbatar da cewa Allah ya yi al'arshi har yanzu akwai akwai space na zaman manzan Allah kan al'arshi. Na na rubuta littafin su sun ce in baka ma yi imani da shi ba kai kai munafiki ne. Kai imani cewa Allah ya zauna al'arshi amma da kike ba akwai dan wani waje. Wa kad akhla minhu makanan yujlisuhu yawm al-qiyamah. Allah ya bar wani waje da zai zaunar da manzan Allah kan al'arshin wannan wajen kujeran manzan Allah ne. To yanzu da ni na kan kujera da kujeran wanne fi wani? da na kan kujera da kujera wanne yafi wani na kan kujera saka ba a kwatanta manzon Allah da al'arshi amma aqidan su ne ba sai da annabi ya kowa ba to maganar da ta fi gigita mana hankali shine kalmar nan da ya faɗa wanda kullum muna maimaita kalmar ba dan muna so ba muna faɗi ne saboda hukuma ta ki kai abin da ya kamata akan lokaci wanda yau daga zancen nan zuwa yau mu muka san irin taskon da muka sha. Tasko na farko shine rashin bacci da shiga damuwa akan tunanin yadda aka maida martaban manzon mu annabi Muhammadu. Abin daraja abin ɓoyewa a cikin faranti ana yawo da shi. Kuma nan da ya faɗa kullum sai ya maimaita. Kullum sai ya maimaita. Abin kunya a je filin idi ya tashi a filin idin ya sake kallon musulmai ya soka musu magana kan annabinsu. amma da ke da yawan wajen murtaddai ne domin duk wanda ya annabi bai da amfani sai daina sallah ai ba amfanin sallanka Qur'anin ka ina amfanin ta to wanda ya kawo bai da amfani to ina amfanin abin da ya zo da shi babu wani ne ta ɗauke su kaji suna cewa sandan su wani ya ɗaga ya ce asaya hazihi ko asati hazihi ya ce afdalu min kaza ya ɗaga sandansa ya ce khairun min kaza ta ce kaza alheri ya kira sunan manzon Allah ya ce da ni wannan tana taimako na dan kada shanu zan yi kaza zan yi kaza zan yi kaza sai da menene raini ga janabin shugaban halitta wannan mas'alar in Allah ya kai mu hala gobe mun samu lokaci za mu hallale ta kasancewar yau an dan yi ruwa jikin mutane ya mutu ga sanyi amma gobe albarka annabi za mu ƙara hallale wannan maudu'i amma sakon mu na farko ga al'umman musulmi wannan kalmar ba karamin hadari yake da shi ba kun ji jawabin da Shawal Fati yayi domin na ga yayi tarkezi wajen fakkin wannan sadaran ga baki daya wanda wannan sadaran da ya faɗa mun ji yanda wasu mata wanda suke da imani shola dai ba mu labarin yanda wata ta tashi tace dan Allah a taimake ni ko so uku tsine mata ko so uku ta tsine masa ta gagara tsine masa so so biyu sai dai kuka tana jin manzon Allah shin za mu gaza wannan mata da tun kishin manzan Allah? Muna kwana cikin tunani yaya za mu yi mu tare al'umman manzan Allah ta yadda kar a samu zuban jini a cikinsu, domin kowa da irin zuciyansa. An ebo hayin ‘yan daba daga ƙetare, wasu suka tashi suka ce za su ta da bauchi sun so su ta da rikici a bauchi. Allah ya sa muka kwantar da hankalin al'umma. Tun ran da muka gane cewa abin da suke so ya zagi shugaba, su kuma to shi kenan ayi rikicin ayi rikicin sai ce to a zo a yafe wa juna. Muka ce a'a duk wanda bai da laifi babu ruwan mu da shi. Amma abin da muke kira ga al'umma musu manzon Allah kowa ya kwantar da hankalinsa. Ba ma kiran wani ko ƙwarza ne wani ya yi duk da cewa kai shugaban halitta ne amma muna da hukuma. Mun kuma sani cewa gwamnatinmu tana jin kokenmu. mu. duk abin da ake tana gani kuma ta san haɗarin abin da ke tafiya jiya da duk wani wanda yake rike da wani madafan iko ko waye shi ko hukuma yake ko political appointment yake ko ko wani zaɓaɓɓe ne ya san wane ne manzon Allah idan kuma na wasa ya gwada ya gani ka gwada mara ma wannan baya za ka ga taimakon Annabi Muhammadu a wajen wanda kake ki kamar yadda kun ga yadda aka yi a Kano wanda suka yi a Kano yau abin bakin ciki mun ji daga kwamishinan harkokin addinin musulunci ya fito ya ce ya yi president ya sanar da cewa an kama su wasu yara fitsararrun marasa kunya sannan gwamna ma ya fito a filin taron tafsir ya ce mun sa an kama su kuma kawai cewa ta gari sai muka ji labarin an yi smuggling ɗinsu har sun iya fita sun bar ƙasa dalilin menene kusan cewa akwai wasu wanda suna nan suna yakan annabi ta hanyar ƙasa har yau ba mu ji sunayensu ba amma muna ta faɗa musu cewa ku bi a hankali ku bi a hankali al'umma musulmai sun sa ido suna jira su ji waye makiyin manzon Allah sun sa ido suna jira kafin na Allah ta zo ta faru kamar yadda Sheikh ya gaya mana lallai ku sani cewa al'umman musulmai akwai madaman maki da yawa wanda kuna bukatansa in kai gwamnati ta Allah za ka yi nemi shugaban ƙasa in kai wani aiki ne ko wani abu ne kake la'alla wata ran za a zo a ce an baka appointment akwai musulmi musu annabi suna kallon ka lasu wata rana kuma kana nan ko kai ko ɗanka wani zai fito wani amma zai haɗa da ƴaƴanka wannan taimakon duniya ne kafin a je ga Allah to lallai muna godiya wa gwamnatin Kano na farko da matakin da suka ɗauka amma su mai da tunani su sake bincike waye ne yake makarkashiya wa zaman lafiyar musulmi a garin Kano da har zai zamo ya sa gwamna ya karya, da har zai zamo ya sa kwamishina ya fito ya magana a matsayin wakiltar hukuma ya sa hukuma ta yi karya, da har zai zamto nan gaba in har shugaba ya faɗa magana, to mutane ba za su yadda ba, za su ɗauki mataki da kansu. Domin matukan mutane za su ganin cewa hukuma ba ta ɗaukan mataki, to za su ɗauki mataki da kansu. To amma alhamdulillah mun sani cewa sun saba yi lokacin da aka yi wani makamantan haka a Kano. gwamnati ba ce wata wata ba ta ɗauki mataki amma Allah ya sa ba a samu wanda suka yi wani abu makamancin wannan ba saka lallai gwamnati ki tabbatar duk lokacin da wa'innan firarrun aka dawo da su ko rika da su aka yi idan ke su ya zamto ke kika zartar musu da hukunci kafin kuma ta Allah ta yi ranar tashin alkiyama gwamnan jihar Bauchi a Alhaji Bala Muhammad Abdulkadir Kwaran Bauchi Allah ya saka masa da alkhairi ta hanyar jawaban da muka ji ya yi a ranar sallan idi kuma an ce ya ƙara maimaitawa an sanar a gidajen rediyo wayannan kalamai sun faranta wa duk masoyin manzon Allah na Bauchi musamman mu din nan wanda muke ba dare ba rana da ku matasan da kullum in an kira kowa sai ya zo ya bar sana'an sai bar komansa mun taɓa jera kullum karatu muke sai da ya zamto muka ce a ba ku dama saboda wasu suna da uzuri muka ce ya kamata duk da uzurin annabi ya fi kowane uzuri amma muka ce za mu dakata sai da wani abu mu koma mimbarin tafsiri aka koma aka rufe tafsiri amma gashi yau an yi kira duk da ruwan da ake amma gashi jama'a sun amsa kira an zo to wannan abin da gwamna yayi ya ba wa masoya manzon Allah da musulmai baki ɗaya ƙwarin gwiwa cewa gwamnati tana da niyyar ɗaukan mataki ga duk wanda ya zara takwabi ya shugaban halitta. Wannan kuma shine babban zaman lafiya, domin duk makiyin zaman lafiya a garin Bauchi shine wanda zai ɗaura gindi ma wanda ya ɓatanci wa Annabi Muhammadu. Domin mu kullum muna gaya mutane wallahi akan Annabi bamu da birki. Kuma wallahi akan Annabi sallama mu sai yanda Allah ya da mu. Rubut ɗin na hannun Ubangiji. Ba mu san menene za mu yi ba, mu san me ba za mu yi ba. kullum muna ƙara faɗin wannan abin daga sai muke faɗi amma kuma kullum muna gaya wa mutane ku dakata sai da muna da shugabanni sai sun ba da umarni kuma shugabannin mu sun nuna cewa za su yi to muna kira ga al'umma a maida zuciya nesa a saka masarautar Allah ido da munanan addu'o'i wannan mutumin wannan birin kan dutsen wannan kadangaren katangan duk abin da yake ji da wanda suke taimaka masa Allah ka rusa su me taimakonsa a ɓoye da mai taimakonsa a bayyane Allah ka karya su. Duk wanda ya tsaya tare da shi wajen cin mutuncin shugaban halitta Allah ka tsine musu. Duk wanda yake da kyakkyawan niyya wajen ya ga ya ba da gudumawa wajen daƙile wannan abin Allah ka rafafe shi. Gwamnan jihar Bauchi da ya yi niyyan cewa tabbas zai ɗau mataki ya ji zafin abin da aka shugaban halitta. Mun sani cewa idan ya faɗa da yawa bai cika saba alkawari ba. To muna fatan Allah ya karfafe shi cika wannan alkawari. muna kira mai girma gwamna ka sani cewa bauchi gabaki ɗayan su masoya annabi Muhammad ne wa'inda suke makiya annabi yan kaɗan ne ba su fi barkano a cikin abinci ba ka san shi barkano malam mushi ɗar suman bauchi yana cewa wai an tambaye shi wai yaya in izala ba su da yawa amma ko ina ka ji kai kai yace to ai su abinci kaman barkano ne mu ko mu ne abincin shi barkano in aka zuba shi ɗan kaɗan dumbulin hannu sai da tukunya saboda ba shi da hankali to su haka yin zala suke ta tawo fawo fa fawo fawo amma surutun su na banza ne kaji to su guba eh kaga guba kuwa kashin kira daya yake kashe mutum guba kenan to abin da bai ba ku mamaki abin da yasa nake ga gwamnati ya shi ya ci musanin wannan abin da nake faɗa a 2019 ai shine lokacin zaben shi na farko ko an samu takarda kai tsaye daga shugaban da ya nuna yana goyon bayan masu zagin annabi a wannan karan yake yana umartar duk kungiyansa kada wani ya kuskure ya zagi koran bauchi ba ya haka ba yake bai yadda a zaɓe shi ba sannan an samu malaman su wanda suka ce ba su yadda a zaɓe shi ba su waye ne suka fito suka zaɓe shi masoya ne Muhammadu ƴan maulidi su suka fito suka ce to tun daga wancan ya ce su ba za su yi shi ba mu kuma za mu yi shi saboda halaccin da maulan mu shaɗar su bauchi yace ya masa ya gina masa katafaren go a Kaduna ba tare da shi ya roƙa ba. Sannan ya yarda da shehi uba ne gare shi. Wannan fa halacci ne wa Maulana Mushaɗar Usman Bauchi muka saka masa. Yau muka zaɓe shi ya sake da muka sake zaɓen sa. Muka tallafa masa. Kuna tunanin idan yayi wa manzon Allah sa sallama aka ce yau ya fito shugaban ƙasa ba mu za mu fita kamfen ba? Wallahi mu za mu fita kamfen aka ce ka ba wa manzon Allah kariya. Duk wanda ya tsaya annabi wallahi wa mu mu za mu tsaya maka kafin Allah ya tsaya maka. kuma ko da ni fa ba ni fa mu masoya annabi Muhammad yau kowa ya gane Najeriya masoya annabi ne suke kawo shugaba bana zaben ta nuna yar manuni ta nuna wasu suka ware suka ce su ba za su yi musulunci ba mu musulmai da muka kasa Qur'an mu gida uku muka ce Tinubu Alhaji Bola Ahmed Tinubu zababbe ne yanzu muka ce Kwankwaso muka sake ce Atiku kuma an gani na musulmi gabaki ɗaya muka ɗaura muka ba wa Atiku muka ba wa Tinubu muka ba wa Kwankwaso amma kaf da aka ɗaga sai gashi na Tinubun ya rinjaye wa'in katin gabaki ɗaya da yau sai aka ce wa'in na masu annabin ne gabaki ɗaya za mu haɗa abu ɗaya mu ce ga wani ya ba annabi kariya sai ka za mu ba shi ƙuri'un mu kuna tunanin ba abin da ba za mu kawo shi ba komai za mu iya yi mai saka muna fatan ka dafa annabi Allah dafa maka Allah ya baka ikon ka taimaka wa annabi Allah zai taimake ka in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum amma dukkanin wanda suke maka rarage din yan kasa to in gaya maka suna so su ga maka abu guda uku abu na farko za su ga maka bakin jinin da tun da aka yi wani gwamna aboci bai taɓa yi ba matukar wasu suka nuna maka cewa a bar wani ya ci gaba da ɓatanci ga shugaban halitta balle alhamdulillah mun san wannan ba manufanka bane na biyu za su dama garinka rashin zaman lafiyar da ba a san yaushe ya farkonsa ba yaushe ne karshensa. Domin ya fito da kalmomin ta'addanci kuma yana ta faɗa, hukuma kuma suna jin sa. Mutumin nan ya fito kwanan nan yana cewa wai yana roƙon gwamnati ta ba ta dama a janye hukuma a bata da mu. Kun ga dama ba hadafinsa ba komai bane ba zaman lafiya bane hadafinsa. Mu kullum muna ga al'umman mu mu ne muke da jama'a. Mu ne tun da kuke kun taɓa jin ya je wani unguwa tun da ya ɓatan tun ya taɓa fita daga gidansa. Mu ko ba yawa muke yi ba gaba gaɗi. wani ya tabbatar da mu muna cikin na nufi kanafin layi wa na nufi kanafin rasulin layi kuma wallahi duk yanda zamu je ko menene ya faru da mu ba abin da zai cutar da mu domin muna tare da Allah muna tare da manzon Allah kuma yau ko menene ya faru da mu a hanyar manzon Allah karamci ne gare mu ba kaskanci bane in za a yi mana tsirara kan Annabi Muhammad daukaka ne izza ne kafin mu an yi wa na gaban mu an soki sayyidina Umar an soki sayyidina Ali an soki sayyidina Usman an soki sayyidina Abu Dujana, an soki Sayyidina Imam Jafar Ibn Abi Talib, an soki Sayyidina Usamatu, an soki Zaidu kai afwan, manya-manyan sahabbai da zan dinga kirkowa, wani an soke shi duk akan manzon Allah ne. Me ya rage shi sai izza. Saka ina gaya muku cewa duk wanda yake ba gwamna wannan shawarin to ya masa illa wannan guda na biyu. Illa na uku da zai masa shine ya kace masa fita. ka gina garin Bauchi, ka yi ayyuka na alkhairi, yau kuma sai aka dakusar da kai akan ɗaukan mataki akan manzan Allah. To wannan aikin da kai gaba ɗaya za mu kalle ta duhu ne ka ƙara mana. Domin mu abu na farko shi ne annabi farko. Annabi farko, annabi farko kafin komai. A nan nake faɗa, Allah ya taimaki wannan gwamnati, shi shugaban shari'a ciyaman na shari'a Allah ya saka masa alkhairi. Lallai ya yi matuƙan ƙoƙari ya ba da mutuncinsa akan mutuncin manzan Allah. wannan mutumin ya fito da sharri da ƙazafi kala-kala amma ya kau da kai ya tsaya kawai a iya abin da ka faɗa ka zo ka kare kanka kuma yanzu ya ga zuwa kare kanka kuma wanda suke zuwa daga haure suna mana haure to su kiyaye wai cewa za mana rikici to alhamdulillah gwamnan ya dawo duk abin da ake kuma idon su ne kuma suna gani duk abin da ya faru mun ɗauki komi mun miƙa hukuma yanzu muna jira mu ga menene abin da za a yi kuma muna ta addu'a da Allah jama'a a ƙara ƙarfafa wannan tabbatar da ake ɗan yi din nan a ƙara mai ta yin shi wanda suke kokarin yin ɗari uku da sha uku kullum ɗin a ƙara yi da yara da ake sawa na alamtara da shauransu duk muna na addu'a ɗauko a ci gaba da yi ba mashi kaɗai ba ne duk wani makiyin manzon Allah da yake dafa masa musamman a abin da ya shafi hukuma ko gwamnati Allah ka rusa shi ko waye shi domin mun zaɓi annabi akan ka ko kai waye mun zaɓi annabi akan ka ko kai waye duk wanda yake shirin yaudaran mu kowaye shi Allah ka nuna masa yukhadi'un Allah huwa khadi'uhum wannan gwamnatin da ta nuna za ta dafa wa al'ummar musulmi don a samu zaman lafiya don ta kashe bakin mai cin mutuncin shugaban halitta Allah ka taimake ta ka cire makaura tsoro ka ba shi karfi da karfin hukumarsa ka karfafe shi ka ba shi daman ya dauki mataki akan wannan alkabai da ake yi wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu allahumma salli ala sayyidina muhammadin fatih ma ughliq والخاتم لما سبق ناس بالحق بالحق والهادي الى صراط المستقيم سبحان ربك الحمد لله
جماعة الله أكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر Sheikh Muhammad Nasir Nasiru Sunna a Najeri Allah ya saka da alkhairi da waɗannan gwalagwalan jawabai da muka samu daga gare ka wanda ka yi su masu faɗi amma a takaitaccen lokaci. a jama'a kamar yadda kuka sani ba da kariya ne ga manzon Allah daga zagin daga Idris dutsen tanshi yayi da kuma batanci da yayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kamar yadda malaman da suka gabata suka faɗa a garin Bauchi jihar mu ne a Bauchi aka haife mu wasun mu ma a Bauchi aka haifi iyayensu da kakanninsu saboda haka ba za mu aikata abin da za mu babbace garin Bauchi ba
Thank you.
an koya mana zaman lafiya da ana ɗaukar doka a wani sai kana tsammani da yanzu ba kun zama shafu ne ba wallahi da kun zama shafu ne ba kun zama da abu da an gaya wa wani to Allah ya sa mana ɗaukar doka a wani muna kallon ta zama shi ƙiyanci kuma kuma suna nan suna ɗauke da yi kunku kun zo kada kun zo ma da abinci wannan suna hankali da makamai kuma mu ɗan gari mu ne za ka zo kuma da buɗe ido a garin mu kuma a wannan kuma wannan akwai lokaci amma ina da wani shawara da bakar da ta yi wannan shawara don Allah ya yi ya da wannan da ta yi ka zo wani ma ta ce a mutu a jihar Bauchi mu ne na kuma kuma da wani yaka ka Allah ya ji ma'ana an hana mu da kawo amma wallahi kuna kuka sake dawo da wani wani wani ku a mafarki wani zai shiga lokaci ta ke cewa mafarki ka yi mu taka samu kuma mu zai ke jama'a wa alhamdulillahi shi wannan mutumi mara rabu mutumi ba a tsakanin Allah da Allah da Allah mu kwani wannan magana da ke cewa amma magana ta yi girma عليكم على القرآن وعلى سواسيك وبارك عن سيد الله صلى الله عليه وسلم توبة على سواسيك ولم يردوا ما آتهم الله من فضل Allah ce da abin yadda da abin da Allah da manzansa ya ba shi da balansa. Aka ce Allah da manzo sun ce ba wa Allah yana ba da wani annabawa ko yawa. Annabawa مقامتين والأسم والأسم الرسول والإسلام وأمر العالم الأرمان إلا أن يجريهم الله ورسوله في الفريق وإن يكون لهم خير الوصية ولا الأثم على الفريق يكفي ولا شيء لكن الله يأتي بس يموس البقرة علينا الأحسن بس يموس بيان على الأسرة إلا أن يجريهم الله ورسوله وسيبايع الله أن يجريهم الله ورسوله sai bayan Allah da manzo sun azurta Allah da manzo ya azurta su sai kuma Allah ya yi ikirarin da zai yi ne fari to waye ne ne ina ma ba ai bai da ba an mutu ko ji ba za a yi ma ba kun ba a nan Allah abu ne abu Alhamdulillah, وكفروا بعد ذلك وعملوا على وكفروا على قلوبهم wannan magana ya tsara maka faɗa cewa wallahi wannan magana wannan kuma ta mu wallahi wannan magana ta mu ne ba da duk lokacin da shi wani ya kawo wallahi an yi wani magana da ta kunko wallahi wannan abubuwa yana faruwa sun zama mun ba ya ta zo su inda ka shi alhamdulillah mun yi zuwa maulida daban-daban يجيب الجواب أنا أقول الكلام أشاهد دم وأوفي أشاهد هيك أنت أقول دم والله من أجيني أجيني بقوة جزء عنك يعني إني لا أقول ما أنا أحسن أنا أقول ليش تقول أنا إيش أقول ما أنا رجال أقولنا كثيرات تكون هذا رواندا يا بريتي كما هو كي أنا كنا أمام كذا نقولين أشياء ولو تكيني كي أنا إيه عند تقيله ماذا تقيله ماذا ta ji zuciyarta ya ɗan yi wallahi annabi ya wuce wasa shi ya sa muke gaya mu innan yara da suke ta'addanci su ainihin ƴan barandansa da suka suke ta'addanci suka gudu wannan yaran Kano ɗin guda biyu wallahi kamar yadda mabiya musu su da jin daɗin rayuwa hai hata ya hata limatu adu ba za su ƙara jin daɗin rayuwa ba har matansu wallahi ko sun kwanta da su ba za su ji daɗi ba wallahi kabila da sun riga sun taɓa annan Muhammadu ballantana ce su fito gari wai a gansu shi annabi yana da wani irin daraja ne a gurin Allah yanzu sai ya maida wanda ba kowa wani abu yanzu kuma wanda ana ganin sa wani abu ne kuma ya taba annabi yanzu mu asfala sake kabila da haka tun da kowa taba annabi Muhammadu wallahi ku da yawo ku shiga gari wallahi hayata limatuwa ya haramta muku wannan har abada ba Saudiya ko ba ko al'arshi kuka je muna biya muku kwarai da gaske kwarai shi na sai ga kina cikin bukata ma shi bai yawo bai zuwa ko ina kuma ya dada tsoma kansa a cikin damuwa wallahi da da su fito shi yawo da su sha mamaki wallahi abin da jama'an gari da su musu dan wani akan annabi Muhammadu wallahi bai iya rayuwa ba Allah mu ba kuma haka amma muna ba sa kuri dan ko ni abin da ya bakanta mu rai wallahi da nake wa innan yaran wai an an yi wani an yi wani hanya an yi wani salula sun samu sun gudu wallahi tallahi cewa na dinge kai yanzu haka annabi zai zama arha yanzu haka annabi zai zama wallahi ni yana dinka tunani na dinka tunani na ce uzu billahi abun abun da kai ci amma kuma mu gwada cewa a ina ne da su je ni Allah ai ai Allah ya gaya mana kiyama da a ce makafirai ya kulli insani yawma idhin ainal maqaw la wazu ila rabbika yawma idhin mustaqaw babu wajen gudu wallahi babu wajen gudu tunda ko taba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma akwai sakon mu da wani wanda mun ta faɗa cewa zindiki ne wannan mutum har wani aka ce yazo yake tambaya na wai me yasa da mu ce wannan mutumin zindiki wani wanda ake kiransa Adamu Mina wanda da ka gan shi wallahi in ka ga fuskansa irin wato kan da kira sunan kabilan akwai musulmai a cikin su amma irin wato na kan daji din nan wanda arnan daji wanda ba su ma san su ma mai ubangiji ba wallahi ya ka fuskansa ki ba annuri wai ya zo dan shabul fiti yayi karatu ko da yake shi ya fito dinga magana kan wai su suna ta magana kan Abdul Jabbar suna ta magana ta ajiyar ba mu fa akan annan Muhammadu fa wallahi ba mu ji ba mu gani yawa kuma kaga shehunan mu nan dai a wajen su muka sha annan Muhammadu Allah ya sauwaki Allah ya sauwaki amma mu kaddar ga wani a cikin su dai ta addin shi annan Muhammadu wallahi da mu aje shi yake mu saka shi ballantana wani banza a gari tabi a ranka wasu suna ta mana magana akan abjabbar kaza ke shi abul fati yayi ayyazu yayi magana shi abul fati yayi magana akai ya masa raji ya gyara masa zama dan bakin sa yanzu bai fito sai zo ya dinga a uzubillahi na shaitan ya dinga faɗan kalma na rashin daɗi akan sai da na abubakar hanna cire shi daga musulunci wai a gaya masa da sai na bakar ya kasa wai a gaya masa waya sai na bakar ya mutu inna lillahi wa inna ilaihi raji waya sai na umaru ma ya mutu wato Na gaya mana ya uwarsa da ubansa suka
Eh, abinan, Shabul fata ya ce to ya gaya mana in akwai su mafa, don to da yawan naka addini yake, ya gaya mana su a ina iyayensa su mutu. Sai dina Abubakar fa, da sai na Umaru taɓa su, kai tsaye taɓa annan Muhammadu. Da ba mutanen kirki ba ne, wallahi Allah bari kwantar da su tare da annan Muhammadu. Sallallahu alaihi wa sallam. Allah bari tawayin haka ba. Sai da haka ka duba abin da wai yayi haka ne don ya bakanta mana rai. To ba za ka yi gabashin ɗin hankalinmu. mu koma kanka ba la'anan ne muna nan muna sanar da kai wallahi kai ka san wancan karan batta tunda aka binne ka baka sake fitowa bai kwanan nan to yanzu ma wallahi muna maka bakan albishir da ka gamu da masifu suna nan daki daki suna ajiye wallahi kuma kana cikin su tsamo tsamo kamar yadda shehu junaidi ya yi munanan addu'a ma wannan wato wannan la'anannen dan tsigigin nan na garin bauchi yawa kadan garewa ya ce wai shi wai bai zufa ko shi a'udhu billahi sai wannan ma rashin albarka ne yayi ya zama maganar da abin da Hausa suke ce wai wai matsiyaci wai ko a tandu aka sa shi aka je fito bai shako komai ba ko ko a gidan mai a kwalban mai aka sa shi tsaban tsiya bai shako komai a jikinsa ba to ai shi ne ya gwada cewa kai matsiyaci ne yasa baka zufa zufa ta ainihi imani eh to gashi gashi yawa har baki aka ce ɗauko ba mu taɓa ganin sa da face mask ba sai a wannan rana ɗin to a takaice ba tsawaita dami ba sai gobe muke so dami ainihin lugudan wuta a can masallacin shomala mai isa jaja a can jajan kenan amma muna maka bakin albishir a adamu biza wallahi muna maka bakin albishir sai ka mutu a walakance kuma ba ka koma da hankalin mu kanka ba amma muna maka albishir a wani abin da damu maka dama kwanaki wasu yan uwa alhamdulillah masoya da jamina sun turo mana wasu asiran kananan a hannunmu amma da aka ji su in Allah dai sun hana ka bacci albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wayannan makiyanan Muhammad Allah ka kunyata su Allah ka hana su nutsuwa Allah ka hana su nutsuwa mu mai girma gwamnan Bauchi muna farin ciki da irin maganar da kai muna farin ciki da haka kuma muna fatan ka zartar wallahi ka kwantar da hankalinka kamar tsimma a randa ba fa abin da zai faru wallahi sai alkhairi yawa annabi Muhammadu kai hankalinka a kwance wannan mutumi Allah ne ya kawo mana karshen sa dama ya jiwa na cin mutuncin annabi Muhammadu amma da ƙarshen sanin ya zo kuma shege kafata mu da ku wallahi tallahi bara mu gajiya ba daga nan har busa ƙaho matukan muna raye sai mun ga an ɗauki mataki kuma sai Allah ya kaskanta ka albarka annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الحمد لله شيخ برهان الدين حجة الإسلام آه الله يساك على الخير صاحب الحجج والبراهين الدامغة المدمهلة لأدعياء الشرك والكفر والنفاق الله يساك مك على الخير آه كيف ينزل إن شاء الله زام تفي أقولن شيخ أحمد جاجة wanda yake jan aiki ga makiya annabi Allah ya saka da alkai maulana a maudu'in mu dai shine kamar yadda kowa ya sani ba da kariya ga janabin manzon Allah daga batancin da Idris dutsen tanshi yayi na sukan annabi sallallahu alaihi wasallam da wofantar da annabi da nuna annabi ba yi da
ba ma zaman lafiyar jiha ba amma ainihin musulmai shi ne girman manzan Allah da kuma yadda manzan Allah ya tafi da
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد من فاتح لما أغلق الخاتم لما خلق الناس الحقيق وهذه إلى صراطك المستقيم وعلى آله أقبل المثال العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أيها المسلمين يا معجز أهل الكتاب المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله يوم suna suna tashi da zubo da wata hudu tsoron da inda da ta kusa da yi da su yi uku sun yi yanzu ya ga nawa ko uku uku biyu ga watan tsoron idan ba ga Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗaya da yi inda da yi da hudu sun ma cewa da wata bakwai sun yi daidai ba a yi zama alhamdulillah ومن جاء بوجهه كان جاء ببلاد من الله صلى الله عليه وسلم ما هو من بيته والنشيء أو ينفع إلى قال والنبي والقوم بل يا أبناء لنا إلى أن احتياجا يا من الغفلاء شيء يفرقون أسعار هذا الشيء بالإنسان وسيد wannan magana ne ta kuma gara wasa kalmara ke da ita shi a wani magana ne ya faɗa ma ya yi kama da abu jahal abu jahal shi ne wanda ke bai bukatar taimakon wannan hanyar idan su yi ɗaya ko na biyu kuma muna ƙara kira da ɗan ijaba ɓangarorin duka inda sun yi rubutu kowa da sunansa da tsarin yin zarafi mujib onu orada bu şeyden müşrik orada Acaba sadece müşrik orada Acaba müşrik orada müşrik orada bunu Acaba müşrik orada da izan Bismihi Rishiyahu min kalmatin numuna Galiki da mu'anne Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam Amma saboda ne kullum hujja su ne in an yi zaman bai da rubuta sai zai ta kalmakalar da ke ta makalar mai abin tausayi in za a zama ba wannan abin da ke mutane ba sun tabbata a masu hujjar fuskar a ilin hudu shi ne ilin yana ilin shi ne allah shi ne annabi na kira da yin cewa wannan kalma sun tabbata sama ce mummuna amma suna ba da kariya waɗansu saboda ɓangaren su ne kar a ce yau an yi hukunci ma ɗansu a kan taɓa manzan Allah to abin da rushe ke nan jisu da kansa. Wannan nasiya zuwa gare su ba Allah in tabbata wannan ka tabbara ce ko ba ga mu zai wannan kalma. Ko a kan ne ko ta kalma ta tsawani to Allah ya ga manzan Allah ya ka yi ta gidan cikin wannan inda kullum na fara siyasin kamar yadda ya ɗauko ai ba girma yau da inda baka ne ya kamar da Allah ko kuma su alaƙar su annai da su yin zuwa na Allah ne ya zai ba ta inda gaske yake so muna so ya ce bai buƙatar guni taimakon guni bai buƙatar taimakon Ismail Guni bai buƙatar taimakon Zimbabwe bai buƙatar taimakon Albani bai buƙatar taimakon Usaini bai buƙatar taimakon ابن القيم الجوزية يبقى تجربكم في الأربعة لكي يكون ابن تيمية ولا تبقى كاية الإسلام. ما تيبر وأن بيجيب وتنسيب وأن تنسيب با إيه أقوى أن القوة يبني الدنيا كانوا بجيرهم أن محمد صلى الله عليه وسلم. لكي كنت أسأل الله بيجي إيه تقاربني كنت في قال لكن بجدا من رحمه. وأنا شيء يا مغرب. ba ta wasu ne ko iska za su kai ana nan ba shi ne magana ba kalmar ne gare ni wayo diga manzon Allah ko annabi ma ko wani a wurin sa ba ne ba kenan ba ne ba ina shi ne muke kira gare shi wallahi kalma ta kai lidda lindi kanci kalma ce ta fita musulunci ya yi zara su tsoron Allah ma ji mamaki ma mu cewa alkitabu wasu ne yau sun bar alkitabu sun bar iri shi ne alkitabun zuwa shi mutum in shi yi ala shi ne da su amma shi kuma ne shi ne ba saboda shi mutum ne shi wanda kan da wahala shi ne sai da shi da ku zuluman ta ku ba ni a shi ko kan da shi ne mun ba mun ji ta fara da ba da biyu a wayan sulhoyin iskan su wajen su kokarin da kada shi an kare shi abin mamaki akwai rainin wayo mu jihar su kullum muna gani ba za ka bar jihar kano ko mai dubu ko jihar sokoto ko da jihar kano kana daga yatsar mutumin da ya kalmar ridda kana wani magwamnan jihar ba kai waye ni wannan kalmar ta ban mamaki da shi kunya a dai irin za a yi irin nawala ni ne wala ran da na kama su in ni ne kuma na wallahi sai na kama kama su an tattara su an yi an yi kakin ne da har zuwa kake su a wannan wani shi kunya ne kai wa za ta maka da wani gwamna ta zama mutu kuwa shi ba gwamna da kansa yake faɗa gwamnati ma ta ga ƙarfin kansa da ne wani ɗan iska da ne wani ɗan iska haka ya faɗa gwamnati shi kansa ma kuma ka yi shugaban ƙasa na kirkiri shugabannin ƙasa na ka mutu ba su shugaban ƙasa ka mutu wala ɗansu saboda haka muna kira gare su wannan duk kirkiri ne har mutuwa abu na gaba muna kira zuwa gwamnati jihar mutuwa muka ma mun fara karaya tsakani da Allah kar siyasa ji wani wallahi tsaura mun zaɓi tsakani da Allah saboda manufofin ka na alkhairi wa jihar Bauchi da kuma ganin waɗannan in za a kafin juya maka baya Allahumma illa qalilan minhum masu abinci a jiki wasu ma sun tafi kuɗin biliyoyin kuɗin ko sun yaƙe ka amma kusan casa'in bisa ɗari ɗari za a rufe saura ba kowa ya sani jihar je ba ta su bace kawai da wallahi da lafi na kai mu kawacin kai mu muka ba shi kullu da addu'o'in waliyan Allah wanda mun da mun tsaka su bayin Allah iyaye mu malaman mu ko muka zabe shi Allah ya yarda yayi kayan da ba su da mun da wato amma har da Allah kun mun da roki muna tunanin kada abu ne zuwa wannan jihar ya za a ci wani mutum ya hali yanzu har ma abu ke fi a wani yanayi tsakani da Allah amma ki wata tsaba ce mun ne ga ku sai ku zama ko kun ai yanzu kuma an wuce ba bare ko abin da yake ku zama kun shi ne takan janna suka sa mun ta yi ku ce da domin wani zance ne a maka hukuncin da ta dace hukuncin da ya dace da irin kalmar da ya faɗa muna roƙo mai yi muna wallahi mu wasu ne na kinta amma tabbas wannan abu muna roƙo kar a yi abin a zuciya ba a wani kira muna ta ƙasa a ko ta ko ta tsakiya ko ta dama ko ta kamuna ko ko baya wannan duka mu ma ne ta mutum siyasa ne tunda mun ga yadda ka nuna ƙarfin ku wani wani su su samu ka titas a gwamnatinka wani ma mai sauka ne ka tuntuke shi wa shi gani kar ka wani saboda ka bar cewa zai ga mutum da ibn ne sai ya wani daga hancin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam me kamata ba zai mutu da shi ba har yanzu ina ba ni ban tsoro ke har ana ni yanzu ke ta ta ɗan fuska shi ne sai ganin ka ta ɗan in gaskiya a kan in dai mutumin da yana ji shi ne basara ke yana ji lafiya ka rabu amma da ya kawo maka hari a hancin yana kawo maka cikas ka bin ka zama yana zama maka ya maka kawo aibin ka ce to bari yana gaba nan da kike sai da garau da ta kuma kawo wani karka sannan kuma suka kawo sun bi mutum hamsin ka ajiye su ke ba ka musu ka tsaya da gaske da kuɗi ka dinga ware biliyoyin biliyoyin kuɗi da sojoji da 'yan sanda da addu'a a gida da waje ka tsaya sannan ka koma to lalle ya kamata da jima dan Allah kuma ke da ka sani ya kamar da ke kowa ba ina dai wani ta mutum shakkan su ba wani ana ganin su ne ke tsamin jiha wani suna cewa mu wuce ɗaura wa musu sauƙarwa kuma za mu ajiye shi har da cewa bai san zafin su faɗuwa ba ne don haka za mu yi haɓar jama'a amma wannan ya da na ji manzo Allah ya ana siyasa ta magana ni dai na rabu amma don Allah ya yi ma muna gina maka kusa ko na gare ka in za ka dauki mataki ɗauki mataki duka yin ka samu ta yadda mace ba ba a lura ba da lokaci in zan ƙasa lokaci ta wannan dole mun yanka to me za a yi kuma wani wani kuna musulunci an ce dole kafinci ƙarshen malam junaidu ga shugaban su malam malam baki shi malam na shi malam hali shi malam burhanuddin sai yana kace idan zai gaji wanda sai an zafi wajen kawai gwamna ba ka aure hira a dabara a yanke masa hukunci kawai shi ne tun da kuma da hali masa hukunci don ba wani ba ne Allah ya baka wannan ƙarfi kuma yanzu Allah yana sauraron ka da kiran ka don Allah yana ka taka masu mulki ko kuma shekaru da yayin ka naka ya baka ɗani gare sai ɗani gare su baka je mai shekaru ba baka yi tsaron cewa ku ne musu daban ba aji aji suka taɓa ka baka yadda ba kai kuma daki duk ɗan siyasa da pdp abc wasu ma mun samu a shirka manya manya dan ba su maka daidai ba na ba ka miliyan ka za ku kyauta ba kai da gaske kuma na tabbata tsora ba miliyan ɗin wani rika ba za da yi mun ka kwanta ka cire hula ka cire a baya ka zo ka tafi ka addu'a to yaya wanda zai jin Allah da haka kuma wanda jin Allah da haka idan ka mu gaskiya ni a wurina kar abin ya zama kamar bakon yara yau ka kai shekara 65 a duniya ta wuce yaro ko ba gaskiya ba ba wani wanda zai ji a duniya ko mun faɗa tun farko lokacin mu wallahi idan kai wannan naran da zafin Allah gwamnati tsara girma za ta yi duniya za ta tsara kima irin duniya sannan najeriya za ta yi kima irin duniya saboda allah zai ba ta kariya kuma ta gyara wani shugaban kasa za ka yi abin nan faɗa allah ya gama tsawani yutuminu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwassiruhu wa tusallimu ala muhammad dan su yi imani da allah da annabi muhammadu kyalle muhammadu girmama shi darajar shi mutunta shi kammama shi shi ko allah kuma na ibada ko zikiri ko sallah ko duk da ibada ta ja da wani su to ya ne bi ma tsora ka girma annabi muhammadu girmama annabi shi ne girmama shi ne a'a ku girma annabi muhammadu kuma tafsiri tun da ba da yawa ka girma da Allah ba kana da Allah ba amma kana yin girma Allah ba girma annabi Muhammad ba irin tauhidin wai tsara irin tauhidin abla da ubangi kenan ko irin sun da ke fara da musulunci su in dai za ka kare da irin Allah ta mai wani ba ko mai bane ko din ka samu hadisi ko aya mu ne girma da Allah sun ba su bala sun ci fasara karancin tawili ne ga eh kanan tawili eh ya kare in ka ba bala'i ne ga jami'in Allah ya kuma da sun zaɗa tsane a kan annabi to hadisin tawadu manzon Allah ne to kuma ta hadisi wannan ne ke tawadu su kake samu da Allah mai mummuna ne to kuma ku irin da za ka jama'a kan shi muna kira da gwamnati wannan gwamnati mai yi ra'ayi bisa ga zaman da aka yi ranar hudu ga wata ga watan hudu ga shi da kuɗi da kusur da wata malamai kamar haka wani wani da sunansa ilishinsa wani wani da sunansa ɗanjinsa ɓangaren duka musulman najeriya a bauchi gaba da sun yadda wannan mutum ya yi ɓatanci ga janajin annabi muhammadu an kurji zaman da za a yi da aka yi ba muna bisa waɗannan yanzu sun malamin gwani da gida na ba da umarni wannan yankin hukunci kuma su faɗa da bakin da littafin ba a karanta ne da ke kaza ne yankin hukunci shi ke nan wannan ko mun yadda a yanke da littafin ibn taymiya eh a tsarin da su ala shakin da kasu a ɗauko na ƙarfa a shiwa wa da zai a shiwa na amuri na zuni a ga na su dalla a tafiya nan yau ya ce mai muni ya karanta amma a ɓangaren siyasa ya sani amma wallahi ɓangaren addini bai sani ba abin da muke ji masa rubuta abin da ke faruwa ne ban yadda cewa wani ana kiran za san kasa tsariya ne kusan wani da za a kira shi ne ba me yasa bangaren gwamnati da ba kira shi ba duk wani sun da za a duniya ƙarya ne Allah ya ba shi kawo da mawan zai hana shi kuma wannan hanyar ba abin da zai faru ganduje da ya mai faru kan duk da ya tattaka ruba ima shirin shajar jama'i ko ne ya faru ta ba zuwa kiwa kayan amma me ya faru da jabariya da jama'an da wannan zai da ko abu in ce baka maka mai yin da rai kawo ku da yin sai ba zai shigo wallahi mu dan annabi Muhammadu ni ko ji mun Allah mu kai kan kula kai kan kula ne kancan da zage annabi ne ni kan ban da maulidi wallahi ta la hadi zamu kan da mai ka mun ba mu ina musu kuma da ko ya ta ta ko ta ta ga ni ne ko ta kala ko ta kala an gon ne ya an gon mu ta mu eh mu ta da ni wannan ku da ka karatu gobe ne zamu a ta ta ta amma muna kira zuwa gwamnati don Allah don kuma da ka da wani sabon kalle da shi ya ka kare kaza an yi kaza ba sai wani zanga zanga ba wani ba wani a wani ka a ba wani zanga zanga da zai yi ba shi ta yi zanga zanga ta ka zuwa riga an sai kowa ya ba ta shirya ta fita ga bakin malumin so da wannan ne kadai za ka yi hukunci mana kuma abin da Allah zai maka in ban da ajiyar mawa. Ne Muhammadu? Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah ta lai kare mu zama Allah dani mu zama Allah kare kare mu ya kare mu zama Allah saboda kan shi muna gaya ma kun ba musu yi muna yi ne saboda su ta umar zama mu kullum zan ta to an yi wuƙin ƙirita za su fata suna kare mu zama Allah mu kuma yi kenan kullum gulmo su kenan ai bin yi nake kwanan nan wani duk laifin mu muka dawo me ya jawo mana wannan ban su wani suka dawo rashin adalci ita ya za ina su kullum muna yaɗa ne kuka zuwa yau ga rana ya kuskure kuma a bashi Allah bi shi aka saurari shi ya kare kansa ya ka a cikin da wani ke bara mun goya son a lokaci wani mun ba su yana son kan da dama bayan son sa sai ce ku bar shi kwa da rashin adalci na wannan mu ka jawo wannan duk abu duk adalci ne su a rike daga gare mu ne me yasa ku bar shi ya kare kansa kuma ni da zai kare kansa wannan magana mun zo ga wani sai mana wai bai ne mutum kuma za a a duniya yake ni ba lafiya ba malam mun shafa da kace kai ka fara inje wani ba na son taimakon su kan shi komai da komai iya yi ya ware ba kwa na yana yanzu ne ke ya ga uwar bari ko da ga uwar bari ma a duniyar ma za mu dawo duniyar ma taimakon wa yake ka fara magana da mutum ka kawo mana sahabi guda daya a mutunta a gurin ni ba na neman taimakon wani ke tsakanin ka da shi babu babu mutunci ba ka da kuma kai maka Allah ya kawo mana asar eh ba na ku ba ni ya kawo mana asar don Allah na wani sahabi asar da wani sahabi dubu ɗari da ashirin da hudu ne suka yi madadin sojan mun nan wannan tunanin wani ɗari da sittin da mata ɗari da sittin zuwa da saba'in da biyan wajen da na wani su ya kawo wanda ya kusa da wani Allah wani musamman a duniya da shi ne almiya ba ne mutum kwanfa su kawo
fata makala a kwaɗe wani abu to ne kan mu da kan shi ba na so kuma daban da ba na ne ba na shi ba na so ya ce ba na so kaga kuma dan ka je magana wani wai kula kar ka ji tsoron annabi ka ce ga wani ya dame ka annabi ka wani maganin su shi ne magana ce Allah ta gona shi da wasu ne muke magana a'a ba dobi ruwan sama ne Allah ne ke barwa ko to ko kace ruwan sama ba ka hada da manzon Allah shi dan ka mu magana yi duki ko me ka hada manzon Allah ya wani gani to ya ka muna kira lalle lalle za ka yi ma tawhidi dan irin imam bukari wurin rubirarsu in zalabi na uku zubi na biyar da rasul ƙwa'an cewa ƙwa'anar da arabiya da annabi ta zafi ne yake cewa da ɗan wani sabu in zama ko ya ma'asa da ƙwarai ce ta kalmatar na'awa istaru an fara kuma zawo na ake yana da shi'a da ya fa'ina bin ta muhammadi farar ɗin ba wa ya fi ta amurka rasulun amurka rasulun da wa ya ba su na abin mutane في دين مجال الله وانت دين سنة فاطمة ويا فاطمة بنت محمد سليم من مال ما تشركين او من عند ما تشرك وانا عندي اول ما تأذيك وانا عندي وانا عندي وفي عائشة ما نوفي كندا أكيد الله يوم شيطان أيوين نم كاسي أكيد تقول تقولي ولا تقولي ما نيجي وما الله تقولي ويا ما تكارين أهل الإنسان عائشة تقول ما تقولي بقى كم ما تقولي ولا wani ba shi muke magana ba rainin da aka yi wa manzan Allah kuma a lokacin ba ta gode wa annabi ba babanta ne da kai mata mali babanta ne ne kai mata mali saboda Allah shi da ayoyi kai bai magana ba da ayoyi kuma halin fushi kuma a lokacin ba ka shi ne ya mun da kai mata kuma Allah ya kawo ayoyi masu ilimi kai kuma ba ka da Qur'ani kai kuma da Allah da Allah da rajiman Allah
kuma yanzu aka maka Allah ba ta magana da shi ba a ce umar Allah sallallahu alaihi wasallam na ayyuka daga ana fara yanzu yanda bai da sallallahu alaihi wasallam wai ne amfana da shi a yanzu to magana shi ne sai kana da ka dogara da musulunci kake amfana da musulunci da yanzu da shi yau ne shi ba ya ce dina da tafsiri yake cewa Al-Qur'ani da Annabi yake darajar manzon Allah yake annabi yana raye za ka gaya masa magana ka zama musulmi da imani da shi aka kuma gaya masa magana ka yi rija haka yi zama babu nan Qur'an yin za ka yi imani da shi na sauka ina ne da yake man fara da alƙarar Qur'ana hubban kama unzil falyaqra ala qira'ati min ummi abdi haka ne to a lokacin yanzu za ka yi imani da Qur'ani yanzu ma ka zalika in ka yi imani da shi ba ta a kan da za ka yi ijiranci da Qur'ani والغافل لكم تغلبون ينظم كذلك ذلك الشيء لما تبين وأنت تفصل يكون الله أنت تنظر هنا من بند الجماعة شيء بل القرآن لأنه شهر أربعة إيمس درجة تكئيس بالذات الناس اللي بزامن الله يكونك يزوم كذلك ذلك إن يحجيزوا إن باقي هذه ولي المسلمين النبي لا من يعرفه namun asalin an gina ne ta gina masallaci annabi ne ke mai sallah annabi ne ke mai zumunta annabi ne ke mai bari kashi annabi ne ke mai bari abin da kai ga rayuwar mutum sun yi mai kyau aure kasuwanci halar da haram kaji ba ba su da wani ba taimako ba in ka wata kuma shi aure za mu yi kiri da taimako ya sai fake da taimako wato mayu kuɗi ko wani taimako kina ba su kuɗi wallahi annabi na bayar da والله من هذا muna gaya musu manzannin sallallahu alaihi wannan magana wani yin dangi ya ta hauka dan Allah ga manzannin ka bishi ya yi a cikin yanki kika bar shi ya ga magana mutane kika bar shi a cikin filin mutane ya yi laifin wasu ya juya laifin da laifin masu eh hadisi na ya tabbata albabuna da al'ada aiki suna neman masu marasa laifi bayan kowa ya fi masu laifi almashaƙuri bin nima kowa fi wani albabuna da al'ada aiki Allah ta'ala ya mana maganin su na samu kare imani da kuma na masallacin tsoron da kawai da ke fasa gobe muna cikin rumun kaɗan sun ji an gani mai an gani za mu ta fi sha Allah ta'ala na ga mu kowa da kowa na maza mu da su da mu da na kuma ta ga kin ina kin ina mu dai roƙon mu kaɗai ne kamar su ya don Allah ba ta rika a fito a yi zanga zanga don a gane an yi fushi fushi ko kowa ya fito ka ga gwamnati kuma ta ce kawai yan da ɗauki mataki a kan mulkin ki kika sa jami'an tsaro na su da suke je zuwa sun ji zaban ƙasa kika yi iya ƙwarin ki tare da mu da addu'o'i da ƙuri'a da tsayuwa aka yi magani to wannan kan gashi ya fito fili dan uwan sun ce ya yi ba daidai ba ga takardar ballaga ga kalmomin su ya tsayar su ga wasu ga lama da ba su mutu masu yin zanzu ya yi hukunci kawai ولو جاء هو اي اساس ولما في امر الله في امر الله في ذلك الذي من هو جهنم جهنم وتو جدوا لن تدري من جوا من بار وكرم إن ذلك لم تاير ذا سون الجسور كار يارون سو وتن لا تكتب في ذلك كذا سون المغنون الشيء لا مغنون إلى الذكر سكوا كذا كان قوة كان شيء kana ba ta kowa ya daga mutum ka kan mun dani mun Allah bai kowa ya daga in da kowa ya daga to ai ko ba kowa ne ke dawa shi ne ka gudu bai dawa bai da lawe ma bai dawa ko ba ka ba dole bai ci an kana nan abu ya yi ba ba Allah ya mutu na kai an ga mutu ne Allah ya kiyaye Allah rabbika yadda amma yusufun Allah rabbika alhamdulillah alhamdulillah الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
jarumin mahaifi mai jangwaro aiki da jajayen mafi sai ta kama da tsayin a lokaci ya yi kabila da karatu na rumfara ke ruwa to a kan da ne nufin mutum shi ne sabo na karshe jama'a ba ku ruwa da daga wannan abu da muka tafi wa mutane da dama kare ba duk lokacin da aka kira mu kawai ke yi na yin ba duk lokacin da aka kira mu kawai ke yi da ni ke kira mu a cikin kore ba ko da na kore ya mu ko da da ni ne ku ba mu kira ma wallahi ba mu kira ma ba mu da kwanciyar hankali sai an yi kira mu da dama kare ba talakawan suna shugaban suna kakannin suna mu ma ba su ko a wasu damar suna idan mun an yi wannan kudarar da kai na wasu lalai ba ku wani kai na ka tuka to lallai mu ma mun da su ci a kan ni ya ko ko ko da wani muna kira zuwa da tsara da sabon abu da ya ko muna roƙon muna mana da kabi da juna da albarkan wanda aka yi taron nan dan shi. Allah ya kawo zama ya koma. Ba ɗan zama na aka tashi lokacin da aka je gurin mawuyi ta fara ce ina neman alƙawarin wanda aka yi wannan taron domin ka da da wani da kuma Allah ya yi da shi. Kawai wani ta shi alƙawarin annabi ko wallahi ne ta karo ka a kan yana da shi. Kawai wani wannan bawa Allah ya zarga ne ya fice da wani mutum ba mu taɓa fitowa mun yi da hoton mu ba. Ba mu yi cin mutum da bai yi wa mabata da manyan
wannan mutum wani imani ne da ya bayyana wanda ta wani ɓangare ma suka ji ne shi da ka zama mun yana da a wancan ɗansa sabila da shi a yanzu wanda ya yi kiran abin da ya yi ba a wurin sa arni duk wanda shi ne kawai ke yi da ya ko ya ce da duka nan da rashin mutum da ya ke nan zai yi rashin suna wa mutum Allah ya ba ta da don haka muna kira gwamna da abokan da sauran mutum da duk wannan al'amari kamar yadda idara a yankin ba shi kuma da wani da su ne da farkon ma da tabbatar da sa hannu to a yi amfani da wannan dama a nuna mutane a cikin wannan yana kar a ba da dama wani ya ke samun kofan da zai yi ba ta ce wa magana da ilima don Allah don Allah don Allah muna kira kuma da kuma mai kira ba to saka baki cikin wannan mata kada ku yi ga hukuma kada ku yi shiru a cikin wannan Thank you.